أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau za mu tashi majalisi na goma a cikin wannan daura samu zai zama ko majalisi daya daga nan zuwa azan insha Allah za mu ci gaba da inda muka tsaya a wancan majalisin shine baji mun gama baji na biyar kai ulgharar yanzu za mu shiga albabu sadis fil buyu'at fasida babi na shida shine al-buyu'at fasida shine wato cinike cinike waɗanda suka fata su al-fasad shine a akasin asiha ma'ana adamu karar adamu karar su bil hasabin maqud alayhi rashin biyar da abinda ake nema na kunna cikin da aka yi domin su shine intiqalul mulk in aka samu fasad ba za a samu intiqalul mulk ba mallakar abu da zai koma wajen almushtari ba kamar yadda mallakar kuɗi kudin da aka saya ba zai koma wajen alba'i ba a wajen alba'i shine ma'anar alfasar da shi da albabu wajen shigo duk ɗaya ne amma a wajen hanafiya suna bambantawa suna cewa albabu ma fasada li aslihi wa wasfihi shine abinda da asalinsa da sifarsa ya zama su babu amma an misali shi ne kan alfanjir saboda shi alfanjir ba ma ba dukiya ba ne da kuma ciniki a wajen su shi ne mubadala su malin iman misalin dukiya tun da ba dukiya ba ne don haka aslan babu ma shi don haka ya zama su babu a wajen ba za a iya gyara shi ba amma wanda yake ba haka ba wanda yake saboda wani sharadi ne to shi suna ce masa albabi saboda haka albabi shine wanda ya baci bi aslihi wa wasfi wal fasid ya baci bi wasfihi duna asli da sifar shine kamar a sanya sharadi wanda yake sharadin nan ba a ba ta cire sharadin kamar sharadin riba idan aka yi in aka yi cinikin riba a wajen hanafiya ba sa ƙasa shi sai ce wannan ziyarar da aka kawai a cire ta sai na cinikin ya yi cinikin ya riga ya yi saboda an samu mubadala malin bimal sai dai ya zo a sifa wadda shari'a ba ta yadda da ita ba to sifar da shari'a ba ta yadda da ita ba aka kawar da ita sai asalin cinikin sai ya inganta wannan hanafiya ne kawai da wannan amma jumhur na malikiya da shafi'iyya da hanabila ba su da wannan su al-fasad sawa'un bi asli ko bi wasli bil fasad yace al-fasad fil bai'i yakunu min khamsati awjuh baci a cikin wato al-fasad bata wato baci ko kuma lalacewar jini lalacewa a cikin ciniki yana kasancewa ta fuska biyar وهي من الفسوق ما يرجع الى المتعاقدين abin da yake komawa ya zuwa ga masu kulla cinikin wa ma yarju ila samani wa ila al-mazmum da kuma abin da yake komawa ya zuwa ga kudin farashin da ake biya kudin saye wal mazmum da abin saye a wa kad taqaddama dhalika fil arqam wannan ya gabata a cikin al-arqam shine sharuɗai da aka sanya na al'aqid da al-maqud alayhi saboda haka idan aka samu ciniki daga wanda aka tilasta muka ce wannan ciniki ne kuma ko muka ce ko shi kai da bukra haka da duka muka ce cinikin al-fuduli sai da shi cinikin al-fuduli ne ce yayi amma idan wanda aka sayar da nasa ya zama ya yi da ya ba ya halatta ya zartar da shi ko kuma ya zama to abin da aka sayar din sifofin da nasu guda hudu da aka faɗa ya zama to qadir mun kafa abdi ma'luman maqduran ala tafsiri wannan sifofin guda hudu in aka rasa ɗaya wayan nan rashin ɗaya daga cikin su asbabun fasadi su ne su ɓata su saboda waɗannan sabubba ne da ke komawa zuwa ga al-ma'qud alayhi a ilal abu la ilal ma'qud alayhi wanda na ta'ala to kun ga wannan ya nuna maka sababi guda biyu na fasadi kenan abin da ke komawa zuwa ga al'adu shine rashin ahaliya da shi ko daga shi ne siya ko wanda za a sayar ba sababin da yake a alfasashin da yake kuma zuwa ga almaku da abin shi ne zaman to ko shi abin da aka saya ake saya da shi ko abin da ake saya ya zama to bai cika sharuɗan da aka ambata ba za ka samu ɗaya daga cikin sharuɗa babu su to wannan yana kowa zuwa ga ɓacin ciniki saboda dalilinsa shine an rasa wato cikar sharaɗin almaku da alayi wanda aka kulle shi biyu a kansa wannan nau'i na sabuka na wato asbabu fasad guda biyu kenan wa ma yarji'u ila al-gharar akwai kuma sababi da yake komawa ya zuwa ga al-gharar fasad da yake komawa ya zuwa ga al-gharar shine dukkan abu dukkan nau'i nan guda goma na gharar kowane ɗaya daga cikin su yana da cikin sababin masu kuma yana komawa ya zuwa ga alƙara wa bayan zuwa ilar riba na hudu abin da ke komawa ya zuwa ga riba dukkan abin da zai kai ya zuwa ga riba ko riban fadl ko riban nasi'a ko ba duk biyun a haɗe wannan yana da cikin sababin alfasad kun ga waɗannan su ne guda hudu ko da sai na biyar shi ne ya zama karanta yace wa kad taqaddama dalika fi abwab wannan shi ya gabata a babu kan wal khani sababi na biyar na fasadin ciniki sa'irul buyu'i almanhi anha sauran cinikai waɗanda aka hana wanda shari'a ta zo da hannu sauran shari'a wato cinikai da shari'a ta hana waɗansu to waɗannan cinikai su ne idan a ciki a wannan kuma shi ne tafsirin hadda ibnu rushd a cikin al-bidayatul muslim shi ma ya sanya abba wato dalilan da suke ba ta cikin guda biyar ne kamar yadda yake da su a to wajen wadda wannan na biyar din a wato gidajen cinike-cinike ne wanda yake da za su iya samun wato ma'ana da su tara su gaba ɗaya ba amma hanyar ya zo a gare su a cikin hadisi to shi ne sai kawai ya zama to kamar abin da aka ce millennium wato millennium fasad dukkan wani fasadi wanda yake ya fita daga waɗannan ajin guda a waɗannan asibabin da aka ambata to amma za a ga waɗansu su za a iya ilhajin su ɗaya daga cikin waɗannan kamar yadda za mu gani ونذكر في هذا الباب منها عشرة أنواع عشرة عشرة أنواع نعم دام أم بكي أولا باب بكتشو ودنن شنكية شنكية شنكية دعاك هنا يمشي دام أم بكي نوي بوما سوى ما تقدم بند ودن دسك جباتا wato saboda haka kaga aljiyar manniya an hasuna da yawa akwai wani akwai wani abokin karatun ko da yake yana bayan mu dan ajin su malam mu'azzam Khalid ne Sulaiman Sulaiman wanda da Sulaiman Sulaiman yayi abin nan masdar sunsa akan ahadithul buyur nabiyyi anha hadisan kibita kibiti da hali da zuwa kai ya fara su an buga su an buga risala ya tattara hadisan tunda abu yake hadisi ya ga kowane hadisi ya tattara hadisan kowane hadisi da turukunsa sauransu وما يأتي في غير هذا الباب da kuma wanda zai zuba a cikin wannan babin ba wato abu waɗannan da zai faɗi goma akwai waɗansu wanda sun gabata akwai waɗansu wanda za su zo wanda bai ambace su a nan ba annahu al-awwal nau'i na farko bai'u ta'am qabla qabdihi cinikin sayan abinci qabla qabdihi kafin mutum ya yi qabdin ya karbe shi kafin mutum ya mallake shi ya karba فمن اشترى طعاما دون ذلك أبوشي أو صار له بإجارة ko kuma abincin ya zo gare shi bi ijara ta hanyar biyan kuɗin haya ka ba da hayar gidanka maimakon a baka kuɗi sai a baka a buhun shinkafa shi ne fara lahu fi ijara inda ijara wato haya kamar biki maimakon kuɗin abinci ya zama su kuɗin hayar sai a mai da shi a biki ko ana yin haka ko ka ba da motarka ka ba da motarka haya ka ba mutum motarka ko ka ɗauke shi a daidai ta sahu in a abinci ne a yare da sauri ya ɗauke ka shi ke nan sai ka ce abin da sai ce mana ka sai masa abin wake da shinkafa na hajjiyar na hajjiyar kwanke ka to kaga wannan abinci fara lahu bi ijara a maimakon ijara aw sulh ko sulhi ko sulhu akai an yi sulhu kamar tsakanin miji da mata akai sulhu kan cewa za ta sayar da kwananta gare shi ga ga mijin sai dai masa sulhu ko kuma a a eh kamar ta ce ya daina kwana a a ya ce duk kwanan da zai rika tafiya wajen amarya amma ga sulhun da ake a maimakon wannan an ba ta wani abu ta yadda ya ba ta abinci ya ba ta buhun shinkafa ta yadda to ka gani wannan nau'i ne na mu'awaba abin da yake kawa duk misalan nan idan dai abincin ya zo gare ka ta hanyar mu'awaba ta hanyar musaya shi ne yake faɗa kaga sai ya kawo ashira shi ne albai ya kawo al-ijara ya kawo asul au arki jinaya ko kuma kudin biya na wato ta'addanci da aka yi wa wani kamar biya ta rai maimakon a baka mutum kudi sai aka ba shi abinci ko an ji masa ciwo an karya masa haƙori an yi hukunci cewar abin da za a biya shi biya na karya haƙori ga shi gidarinsa a kudi sai ce ba da kuɗi zan iya ba da abinci zai iya ba da abinci za ka shi ma mu'awaba aw fara limra'atin fi sadaqatiha ko kuma abincin ya zo ma mace da a cikin a maimakon sadakin ta fi din nan bi ma'ana albadal bi ma'ana badal sadaqatiha wato shi ma ka ga mu'awaba ne ko a maimakon sadakin aure ne ba ta abinci أو غير ذلك من المعاوضات كما ومن ونن daga cikin al-mu'awabat a cikin abin da ake yin musaya da shi cinikayya fala yajuzu lahu an yabi'ahu hatta yaqbidahu to baya halatta ya sayar da shi hatta yaqbidahu har sai ya karbi shi wannan ita matsala idan ka sai idan abinci ya zo idan abinci ka mallake shi ta hanyar kai daga cikin nau'in mu'awaba ɗaya daga cikin nau'in mubadala musayan musaya na na dukiya to bai halatta ka kai da shi ba a cikin ka karbi shi asalin wannan hadisin Abdullahi ibn Umar da hadisin Hakim ibn Abi Sarsa da dan yawa a أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل أن نهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل الطعام حتى يستوفيه أو رواية حتى يقبضه النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا mutum ya sayar da abinci har sai ya karbe shi a wata riwaya hatta ya sauke wa har sai ya cika karbarsa to al-istifa din shine ake sabani menene al-qabdu wani ne malamai suke saɓani waɗansu suka ce idan aka yi awo in aka auna in aka auna abincin wannan ya zama tuka karɓa in aka auna maka tana gani aka shigo ba abin gashi ko kuma kamar a ce mota ce ita da abinci ba mota ka gani to wannan abu ko da ba ka ɗauke shi ba waɗansu kuma suka ce a'a bayan an auna maka to kuma ka ɗauke shi sai an yi maka attabiya an gane ka ka ɗauke shi daga nan ka kai shi wani waje shine Abdullahi ibn Umar yake cewa kana tijjar yudrabuna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yabi'u at-ta'am qabla an ay yabi'uhu hatta yanquluhu ila rihalihim wato yan kasuwa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu duka in suka kai abinci kan su sake sayar da shi har sai sun ɗauke shi ya zuwa ga wajen har sai sun sake shi ya zuwa ga wajen saboda haka ba ma kawai hatta ya jiri fihi sa'an ba to anan ne malamai suke sabani a wannan matsalar a wato matsayin ne suna da yawa ana so kan kan yanzu yadda za su zo su shafu bari mu ɗauki matsalar cewa wannan halin mun gade mun gade asalin sa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene illar menene illar halin ko kuma kafin mutum ya zuwa ga illar bari mu ga furu'in malamai wanda domin zai fi sanya mu fahimci illar imam malik ya kayyade shi da abinci kamar yadda zai zo abincin nan sawa'un ribawiyi ne ko ba ribawiyi ba wanda ake awansa ne ko ba wanda ake awansa ba in dai abinci ne bai halatta mutum ya sayar da shi ba sai ya karɓi shi masabar malik ke masabar abu hanifa ya ce ko ne ne za a iya sayar da shi kafin a karɓa a ya ce kowane abu bai halatta a sayar da shi ba kafin a karɓe shi sai in ka ne kawai fili ko gida al'aqa fili ko gida ko gona shi ne kadai za ka iya sayar da shi kafin ka karɓe shi amma kowane abu ko da ba abinci ba ne a ta urudu tijara ba za ka iya sayar da su ba ba za ka iya sayar da wani abu ba da ka saya har sai ka karɓe shi amma kasa ko fili ko gida kafin ka karba ka shiga ciki za ka iya sayarwa za ka iya sayarwa mazhabar abu hanifa ke mazhabar shafi'i ga baki ɗaya komai da komai komai da komai kuma wanda aka ruwaito daga ibn abbas da aka gaya masa wannan hadisi yace la ara la ara ghayra ta'am illa mithla ta'am aw kama qala radiyallahu anhu yace abinda ba abinci bane a waje na ba na ganin ka fasu sabgar abinci shi ba za a sayar da mutum ya mallaki shi a sai mutum ya mallaki shi Ahmad ibn Hanbal yace ban duk wani abu wanda za a wanda ake auna shi ko abinci ko ba abinci ba in dai za a auna shi bil shayli aw bil wazni aw bil adad wato duk abin da yake da hakkin tawfiya wanda karɓarsa shi ne a auna maka a baka ko a auna maka da kwano ko a auna maka da nauyi ko a kirga maka in dai yana buƙatar wannan to ba za ka sayar ba har sai ka karɓi shi kuma kowane daga cikin mazahir ɗin nan guda huɗu sun saba wata ɗaya daga cikin matsala wato da suke mazahir ɗin nan suka sha bambam da baki ɗaya to dalilin sabanin su yana komawa ya zuwa ga fahimtar su na illar da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada amma malikiya suna da kauli uku akan illar kauli na farko suka ce illa babu wata illa ta abubuwan Allah bai kawai ya hana ka yi don ka ba Allah wani san dalili ba الغير معقول المعنى الإلا التعبدية وهو كنتم بولوكي هنا جاب المجسر كان سوى الأصل أسجن الإلا منين أصل أسجن إلا معقولية المعنى أسل إلا تزمن ذات إلى المسلسل كذا أنت ذات ذلك إلا dan Allah baya abu da yake sai idan ka yi bakin da ka ba gano hikima ba to sai za ka ce wannan ta'abbud da haka da mutum ya ce maka illar abin nan ta'abbud ne to ce wannan khilaful asr idan kai ka kawo hikima wanda hankali zai tabbata ce ta magana da ita a babban damar to dan haka din ne ma aka samu daga cikin malaman sai suka tafi ya zuwa ga fadan wato a mecece illar ta hankali to da illar ta hankali sun faɗi ma'ana biyu illa ta farko da suka faɗa suka ce sabbin zari'a ne ko ta kafan barna sabbin zari'a saboda kar a buɗe hanyar a rinka bai da jina kuma su da suka bai da jina a ko wato kar attajirai a zama su ana ta juya kuɗi ba tare da yin ainihin cinikin ba babu ainihin cinikin ana faɗan abinci ne kawai a suna amma bogi ne duk cinikin da ake kawai hanya ce na ka bada kuɗi ka samu tsarin kuɗi a sama ashabul ina yaya suke za su samu a ashabul ina suna da kaya maksudinsu a cikin maksudinsu a cikin kasuwancin da suke yi mu'amala tare da mutane shine su ba da kuɗi yanzu su samu sama da haka saboda idan ka zo wajen su ce ga wannan motar ta shinkafa nawa za ka saya ka biya ni bayan wata ɗaya ko ce miliyan ɗaya da rabi ko ce ko shi kenan bayan wata ɗaya ina bin ka miliyan ɗaya da rabi domin kuma na sayar maka a miliyan ɗaya da dubu da dubu ba miliyan ɗaya da dubu da dubu bayan na ɗaya kawo miliyan ɗaya da dubu tana nan a wajen suka ce to yin hana sayan wato asba'an qabla qabdihi zai kai ya zuwa ga arzikin wannan inda za a samu ciniki guda biyu ya samu ba tare da alqabd ba kaga wannan ya sayar ya sayar ma shi ne mota ya sayar ma da wannan mai neman kuɗi a dubu ɗari ɗaya a miliyan ɗaya da rabi ko bai zaka da ko ina ba bai ɗauke ta da ya kai ta so an aji sai ya ce to ni kuma na sake sayar mata a miliyan ɗaya saboda haka ya karɓi miliyan ɗaya halan zai ja miliyan ɗaya da rabi saboda haka motar ta zama dogo tura shi kawai shinkafar kawai an ambace ta ne shi ne ibn abbas yake cewa dirham bi dirhamaini bainahuma bainahuma harira bainahuma harira abinda ita bid'ar da aka sayar take a tsakani ba ta motsa ba ba abinda aka kuma ne wannan motar zai iya kirawo wani lokacin wannan motar lokacin wannan motar shinkafar ta wannan motar ya sake ta ya sake masa wannan kima to sai suka ce abin da yasa aka hana bai usa'ani qabla qablihi dan kar a rinka samun biyo da kima kuma akwai akwai abin da zai karfafa wannan illar daga fatuwar ibn abbas domin ibn abbas ya ce a haga dirhamun bi dirhamaini wa ta'amun mubda wato ba da dirhami ne da karɓi dirhami biyu abincin kuma an jinkirta shi babu zancen a karɓe shi domin ba maksudi shi ne abincin ba to suka karfafa wannan illar da cewa a wancan zamanin saboda babu abin da ake cikin tafiyar abinci don haka babu abin da ake amfani da shi ya zama shi ne underlying asset na yin gina irin wannan kamar da ake tawarro kamar da ake tawarro ba maksudin shi ne sayar da abincin ba wannan illa ɗaya da malikiya suka faɗa ke kuma illar suna a tayi muwafaqa da abin da ibn abbas ya faɗa to in ko wannan ita ce illar kaga da abinci da ba abinci da take yi ko domin komai za a iya mai za a iya amfani da shi zama to shine hajar da ake yin dina da ita saboda ka wannan illar ba ta da kuma jiya ba eh ga Allah ka mu gama sai ka kace da baki akan wannan tsaron eh shi ne bai wani ina da shi ne bayan ulina ne mun yi bayanin sun ce wannan shi ne bayan ulina ka fahimta za a sake ambaton sa a nan to illa ta farko ke illa ta illa ta biyu kenan ta malikiya ko kuma ta ta farko ta ma'amuliyar ta ma'ana sai illa ta hankali da ta kawo na wannan hannun suka ce dalilin da yasa aka hana saboda kada a toshe hanyar samun a wato nishadi harka ta hada-hadar kuɗi da amfanin mutane kuma kada a cutar da fukara'u a samu hauhawar farashi domin idan aka sayar da abinci kafin a ɗauke shi kaga mai ɗaukan kaya bai samu aiki ba mai saukewa bai samu aiki ba mai buɗe sto mai sanyawa a sto ko wanda zai bada hayar sto bai samu aiki ba saboda haka na shafi na harkar kasuwanci an dakatar da shi ana ta harkar kuɗi amma su waɗannan talakawa wanda yake za su amfana sai an toshe musu hanyar samun haka dalika talakawa wanda idan suka ga abinci yana yawo wannan zai sanya su su rinka tsammanin kan cewa babu talauci babu wato babu tafi akwai abinci da haka wannan zai rage abin da ake ce ma artificial scarcity a ɗauka cewa babu nan ku akwai amma a rinka nuna wa mutane tura babu sai a samun hawa farashi ba zai da babu ne wannan garin garin ta musu ibarar yadda halil ya kaɗe ta a cikin asfaudiyya suna da wani abu za a gane yadda malaman mu suke magana kamar kamar ikanin kusa wata ran muna hira da muna hira da sarkin karo da yake ikanin na gaya masa wata wata magana ta albani da ya yi sai ce abun mamaki ya ce ashe albaji ya san micro wato albaji ya faɗi yadda micro economic يجي وهل المنع من بيع الطعام قبل قبله تعبد او معقول المعنى قولان shine wanda muka faɗa cewa wannan halin me yasa akai saboda ta'abbud ne ko maqul ma'ana qawlan al-qawl al-awwal yake ta'abbud al-qawl al-thani yake maqul ma'ana wa 'ala al-thani akan maqul ma'ana فقيل انما نهي عن ذلك لان اهل الحيله كانوا يتوصلون الى الفساد ببيع الطعام قبل قبله فنهي عن ذلك سدا للذريعه للفساد شنو هم ما قال الا وقيل نبي لأن لأن للشرع ضربا في ظهوره شريعة كما دمنفا أكن أبوكي بينا يزمتو أبوكي أنا بينا أنا جميلة شريعة كما دمنفا فإن لو جوزنا بيعه قبل قبضه domin idan muka halatta a sayar da abinci kafin a karɓe shi la ba'ahu ahlul amwal ba'dhum min ba'd min ghairi buhur masu kuɗi da suka cinci da tsakanin su da juna ba tare da ya bayyana ba a ta cinikin a ta cinikin takarda ka samu mota ta ɗan goce kafin wani ma ya zanta mutum goma sun sayar ana cewa an ɗan goce ya shigo da shinkafa ɗan goce ya shigo da da suga a nisa shi a rasa kuma ga ta ta sayarwa bikilafu ba idan mana ana zabi sabanin aka hana wannan in aka hana fa innahu hina idin yantafu bihi al-kayyan wal hammal idan aka hana idan aka hana mai auno mai awo zai amfana domin yawanci ka san masu awo din biyan su ake yi za a zo kamar a ce akwai wanda suka ajiye skeli daga an zo an daura za a biya su kudin ajiye skeli kaga sun samu aiki wal hammal yan dako za su amfana wai haru lil fuqara kuma zai bayyana ga fakirai a cikin gaban abinci wata tafawwa nufusin nasu biyu sai samu karfin zuciya da wannan cewa babu wato babu sani ba yunwa wanda yake wannan manufa ce da shari'a da ke al'ajiban waɗannan malamai wato wani shi an tafi irin wanda an gamsu su tsayatar da kai yadda suke tunani akan annabi to wannan shi ne illar da malikiya suka faɗa to kaga a wannan illar ta biyu wannan ya karfafa maganar su akan tafsirin ka da abinci ko bai karfafa ba wannan illa ta yi munasaba da abinci cewa tun da sun ce bi shar'i zaraban min zuhuri ta'am shari'a tana da manufa kan a zama to abinci ya bayyana to saboda haka abinci halin zai zama to yana da munasaba da aka kebance abinci da abinci kuma sai a ce ba za a ce kiyasin wani abin da tare da shi ta wannan fuska amma a bisa illar farko wannan za ta karfafa maganar shafi'iyya ne ba maganar ba to su kuma al'ahnaf ne take illar da suka ce za a iya sayar da komai kafin a karbe shi in banda wato ba za a sayar da wani abu ba ko abinci ko ba abinci ba wanda kawai za a iya sayar da shi kabla kabli kafin a kafin a kafin a mallake shi shine wato kasa da fili da gida su da su suka ce saboda tsoron tashin ciniki kafin a karba wato tsoron halakar abin da aka saya kafin mutum shi na shi wanda ya saya kafin ya mallake ya karbe shi ya sayar da shi ya zama to abin ya halaka in ya halaka ka cikin farko ya rushe saboda haka kaji ya koma ya zuwa ga algharar ke adam al-qudratu ala al-sabr adam al-qudratu ala al-sabr ba zai iya bayarwa ba dan abin domin idan ya rushe idan ka sai abu ya zama to da mamin da yana wajen wanda ya sayar maka sai ya bashi ai sai ya halaka in ya halaka ka ga cikin ya rushe dole sai dawo maka da kudin ka to kai kuma ka sayar maka wani saboda haka kaga ka sayar da abin da yake shi kuma ya riga ya sai abin da yake wato babu tabbata a kansa tunda in yayin da ya halaka ya zama to dole za a bashi da bashi sai ya zo ya kai biyan bashi wannan ya kai zuwa ga rigima saboda haka inda a wajen hanafiya shine algharar haka dalika ash-shafi'iyya a abin da yasa kuma suka tsogace al-aqab suka ce fa shi wato ita kasa da jini da gona wato tabbatacce nadiran ne da ake ka halaka in ba dai a ce an yi gobara ba ko sojoji sun zo sun buɗe gidajen mutane shi ne kawai za ka ce albarki shi ne za ka ce abin da aka sayar ya zama to ya halaka ko sun sayar a sa duk wannan ai abubuwa ne waɗanda suke nadir ba galibi ba ne ba su da afuwa ba sai da a cikin shekara irin wannan ba zai faru ba wataƙila sai sau ɗaya a cikin shekara goma a misali saboda haka sai kaga sun yi istisna'in wannan sura da illar da suka faɗa domin wannan illar ita sharafin illa ta zama so gani yayin da ta zama so ba gani su ba ke saura ta suka ce wannan sura ba mu fitar da ita sai mu ba ta sai mu ba ta kogaciya ita ba mu laifi kafin ta mallaka ba ta iya biyarwa a shafi'iyya da suka yi ta'amini da baki daya sun sun kafa hujja sun ba da wannan alƙarar to akwai azamin kudrar da alƙarfi da kuma illa ta biyu da suka faɗa shine wannan yana daga cikin rinku ba da yamma shin ribar abin da ba su ɗauki ba ma ne ba domin annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin Abdullah bin Amr bin Al ya hana bai akali bai akai bai'a wa rizqu ma wa rizqa ma lam yamman da cin ribar abin da baka ɗauki a sanar da ba. To, ta yaya suka ɗabbaka shi a nan, suka ce wanda ya sayar da abinci, wanda ya sayar da abu, kafin ya mallake shi, ya dawo cikin kulawarsa, ya ɗauki ba ma ba. Domin idan ya halaka, in abin ya in abin ya halaka, yana kan ba ma ba. Za a rufe shi duniya a dawo da shi. da ta ce riba a kan abin da yake bai riga ya ɗauki wato nauyinsa da fa'idarsa da asararsa ba tunda in ya halatta ba zai ɗauki asara ba kuma ka ga wanda shi ko ko ba da wanda shi ba ba da wanda shi ko tun da kuwa in ya ɗauki tun da kuwa ɗauki asara ba to ba zai riba ba da ita ta fa'idar shari'a al-wurmu bil wurm za ka samu wato fa'ida idan ka yarda ka ɗauki ka sadar asara to tunda ka ɗauki ka sadar asara ba ba su da hakkin da zai ci ba to kaga a wannan akwai bambanci tsakanin abinci da abin da ba abinci ba saboda haka shi ka ga ya dace da asalin shafiya suka ce dukkan wani abu ko abinci ko ba abinci ba duk ne to alhanabila su kuma illar a wajen alhanabila da suka ce illar shine alkaidu wal wazn saboda shi aka ambata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta ya tawfiyahu saboda haka suka ce illar da yasa aka hana shine illa ce mawsuka wanda aka ce shine al-istifa a da kuma tabbatar da a wannan alhanabila kuma suka kuma sun yi muwafaka da alhanafiya wajen illar cewa saboda algara to amma sai suka yi tafsirinsa da almaki wal mawdu saboda suna ganin wanda yake ba ba wanda za a wanda yake kuma da haƙƙin saudiya shi gaban su zai iya yin kitabi ko da ba mutum da ya ya karɓa ba kamar yadda ba jiya aka ce idan da zarrafin abin an riga an yi an kulla ciki to abba ba ka tagar abu zai yi kitabi zuwa ga wajen wanda ya ce sai dai idan yana da haƙƙin abin da suke maka har abin da suke maka haƙƙin sauƙiya na karɓa wanda sai an auna ko sai an kirga an ba shi to shi ne idan a lokacin nan zama sun da zai da zai da zai koma kansa ba sai an auna an ba shi to saboda cikin istisna'in wannan surar da aka haramta da kan cewa saboda suna da wannan haƙƙin sauƙiya to wannan shi ne sabanin mazahib akan wannan mas'alar wane ne raji na'am na hanajira ko na tafiya na tafiya komai da komai wato abin matsalar tana komawa ya zuwa ga alkabu din nan yana komawa ya zuwa ga alkabu tun da shi karban abu da yi ko cikin mallakarsa abu ne wanda yake babu wata ka'ida ta shari'a a kansa shin idan ka kai abu a idan ka kai abinci da abinci ya auna maka ya ce to ga abincin ka ne ko kuma moto ko kuma tirela ce aka zo aka nuna maka aka zo aka ɗauki wannan abin aka ɗan saka aka fito ka ga irin launin shinkafar irin wanda aka faɗa shi aka sake ka san wani ka gani ko ga motar abincin ka ba baka ɗauki motar ba sai a fara ta zo sai gobara ta zo abin Allah ya kiyaye mota ta ƙone tare da abinci tana wajen an ba wajen da ke a fara na wanda ya ko wanda ya sayar ake siya saboda haka kaga babu mafuni akan cewa hatta ya kula hu tijaru ila al-hadi shi wanda shi ta shi ta wanda da cikin malikiya yace wannan at-tahliya akwai at-tawbiya akwai at-tahliya at-tawbiya shine a ba ta hakkinta at-tahliya a tsali ta dauki abin yace ka tsali ta dauki abin ko kuma kai ka dauka din wannan ta babu wato kada ka hana mai haƙƙi ya ɗauki haƙƙinsa amma ba shi ne ba shi ne ba shi ne ba shi haƙƙin nasa ba ba shi haƙƙin nasa da ta tsani shi ta ka nuna masa kan zuwa ga abun da kenan amma na tsananta daga nan zuwa wani waje wannan kuma abin da ke komawa zuwa ga al'urf abin da ke komawa zuwa ga al'ada to a bisa haka kuwa kaga matsalar za ta koma a kan matsalar sulfa sannan wata wani abin dubawa illa da malikiya suka faɗa abin dubawa ne kan cewa dole a duba wato a wajen iktisadiya abubuwa na tattalin arziki domin waɗansu daga cikin abubuwan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da manufa a kan akan tasirin abinci da an bazo a lokacin da ya ambace shi saboda shi ne al'ada a lokaci kuma yin wannan cikin kafin wani ya saya hanya ce wanda yake barna mai yawa tana zuwa sau da haka idan irin wannan barna ta samu akan abinci ko akan wani abu ba abinci ba ko akan kowane abin saya to sai a hana shi amma idan ba ta samu ba akan kowane abin saya za a yi tahdirul wasu za a takura ma mutane yanzu idan kowane abu aka ce mutum ba zai sayar ya riga ya sayi shi ya mallake shi amma ba zai sayar da shi ba har sai ya ɗauke shi ya kai shi zuwa ga inda yake haka akwai kasuwa a cikin cikin abubuwa da dama ko mutane ma an da shi da yi da saboda haka mazhabar malikiya yani tana da ƙarfi a nan saboda duba ga irin yadda duba ga illar da suka faɗa ta tasirin wato tattalin arziki da kuma irin yanayin abin da al'umma suke a ciki a zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana saboda amfani da ita wajen tawassuli ya zuwa ga wato cikin kuɗi da su ba tare da abin ba tare da bil'ar ta samu wani wato wujudi ba shi ne kamar yanzu yadda za ka ga ake yin yadda bankuna suke yanzu bankuna ta da sun yi cikin miliyoyin dala amma babu wadda babu wata sil'a wadda take an yi cikin nata duk a tura ne sai sun da ake kira tawarro wanda bankunan musulunci suke yi idan idan mutum yana son kuɗi banki ba za su iya bashi kuɗi bankin musulunci ba zai iya bashi bashin kuɗi ya biya shi da riba ba tunda haramun ne shi wannan mu'amala to yaya suke yana son alal misali dala miliyan da biyar babban kamfani ne ko gwamnati ko central bank ne yana son dala miliyan da biyar daga wajen wani banki a ce banki na musulunci kai yana son dala ɗari biyar daga wajen central bank ba za su iya bashi ba ya biya kudin riba to da haka ne suke yi sai su ce a za mu sayi ƙarfe a kasuwar london ta sayar da ƙarfe na dala ɗari biyar idan muka saya za mu sayar maka ajalin da kace in an baka dala ɗari biyar kana buƙatar dala ɗari biyar zuwa ƙarshen wata to sai in suka sayar maka in suka ce sai su ba ma broker ne shi a wannan kasuwar ta ƙarfe cutar su bank a central bank ne kenan ka sai mana karfi na dala ɗari idan aka kawo muka takardar cewa an sai maka karfi wannan takardar ba su karfan ba ba san ma akwai shi ko ba su shi ba kawai dai an ce akwai shi an ba su takarda da wannan takardar kuma sai su ce ma shi wannan bankin sai su turo masa takardu ya sa hannu ya saya a dala ɗari biyar da hamsin sai biyar bayan wata ɗaya idan ya karɓi wannan takardar sai shi kuma ya je ya koma wannan kasuwa ta karfe ɗin ya samu wani buroka ya ce ga takarda ina da ina da karfe ina da karfe na dala ɗari biyar ka sayar mu tunda da a ran kusan lokaci ɗaya ne ake yi a rana ɗaya ne farashin bai yi wani motsi ba wannan jiya dai farashin da yadda central bank suka saya sai sayar masa da wannan karfan dala ɗari biyar ya daga banki ya samu dala ɗari biyar ɗin ko amma ba da gwamnatin zuwa bank ya karɓa ba da kasuwa ya je ya karɓa amma da ƙarshe zai biya central bank dala ɗari biyar da dala ɗari biyar da miliyan ɗari biyar da ko to da ka kaga maimakon a ce central bank sun ɗauko kuɗin sun ba shi sai aka bi wata doguwar hanya amma dai ba ku kudin ku shi ne wa to yawanci wannan karfan ba su yi ta ake ba a ganin sa ba ma ya nan a yana nan kai amma ba ya mu wani ma haka zai zo ya sake yi ya ce wannan karfan da ya tsaya wato kamar a ce yanzu alal misali inda nake da kasuwar da wani hudun nan inda za a ga mutane a yan yan kamfanin nestle za su suka yi a masara za su suka yi an gama da sauran a ce bankunan musulunci a nan su ma suna irin wannan mu'amala kuma mutunci ne zaki da alkama banki ne zai da alkama ko masara ka zo kana son kana buƙatar an ba ka kwan gida kana buƙatar kuɗin mobilization miliyan goma in ka je sai kawai banki zai waya ga wannan cewa ina son a kai min masara ta miliyan goma sai a kai maka da masara ta miliyan goma a turo maka takarda ana turo maka takardar masara ta miliyan goma sai ka sayar ma wanda ya ke neman miliyan goma ga shi na sayar maka masara ta miliyan goma a kan miliyan goma sha biyu bayan wata ɗaya za su bayan wata shida za su biya ko ƙarshen shekara za su biya shi kuma zai samu wannan takardar miliyan goma sha biyu sai sake komawa ga wannan idan da a ce ga wani exchange ne kasuwar sunko ce wanda suka ba da canzawa sai ba da wannan takardar sai a ba shi miliyan goma shi wanda ya bama ba na ɗaya gaba to wanda ya sayar mata banki din da wani na biyu ne ba don aka ba shi wannan takardar sai shaida zai je wajen wancan wanda ya in ya zo tun da yawanci idan a exchange ne kowa kai zai kawo kayan sa ne an san na wanda aka sayar saboda haka in idan aka mayar in aka mayar ma da da wani wannan takardar sai ne shi ma sayar ma da wani abin wannan makarantar nan ba a fara ba kace da duk wanda suke wannan mu'amala ba wanda zai zo a sayar masa da masarar da zai yi a kawo masa ita ya dauke da su to da ka masara tana nan amma an yi kuki ido yanzu da Allah a cikin irin wannan surar a me zai faru me zai rika faruwa da farashin masara sai hawa domin yayin da aka ga cewa ana ta saya ko su tsara banki ya shigo ya ce yana son masara ta miliyan ɗari biyar gidan fulawa sun shigo sun ce za su kai masara to da aka kuma ce ta hauhawa su kuma da banki ba suna yi ba idan su ɗauki masara to wannan shi ne illar wannan kaga irin wannan illar da aka faɗa da kuma ne suka faɗa suna da manufa saboda haka abin zai iya faruwa da abinci zai iya faruwa da abin da ba abinci ba yanzu haka ba a Malaysia da manja suke yin wannan don manja shi ne yake da yawa a wajen a kasuwar london yawanci bankunan musulunci da da abin da kwano suke yi aluminium don kuma mu'amalar mai girma ce sosai su amfani da platinum domin karfe ne mai tsananin tsada to wannan ne da zai uka an kallon abu mu koma littafin bayan wannan dogon bayani alaikum salam yi mana tun da yana da takarda cewa ya mallaki ya mallaki abin nan kan kan dubu na masara daji takarda ce sai da ya mallaki kan dubu na masara takardar exchange saboda ka zai iya sayar da zai amfani da yawanci dama ai wani ne su yi irin wannan kasuwanci ko dai ai broker broker kawai zai bama shi kuma broker ya ga wanda yake son masa ko shi ke sai da shi ya dauki kwamitin sa shi dama a kullum akwai yadda farashi ne ina cewa yau ga yadda ake sayar da abu dama ba a irin wannan sai a organize exchange ai abin da yasa kenan a Najeriya bankunan mutunci suka kafa yi ko da yake su a Usman Awwal da su yarda ba shugaban kotun na shari'a na ja'i da su ba su yarda da wannan tsawon rukun ba saboda wannan saboda wannan economic effect ne don shi ne fatuwa kuma saboda yawancin malamai sun haramta tawarruk saboda suna ganin kawai hanya ce ta su ko kudi da su amma asalin tawarro a malaman malikiya sun halatta tare da kara malaman malikiya sun halatta tare da kara domin asalin tawarro kana son kudi ne babu ba ka da wanda zai ba ka baki sai ka je ka sai abu baki sai ka je ka sayar da shi ba ga wanda ya siya ba kaga in ka sayar da shi ga wanda ka siya daga wajen ya zama to bai isma ko ko ba haka ba amma in kace ka sayar ma da wani bari ba ku labarin yadda za ku gane kamar labarin da wannan labarin wasu ne za ku za ku gane a Saudiya kun san yadda kudin aure yake da tsada sadaki yawanci zai ga sadaki miliyan ɗari da ashirin a afwan dubu ɗari da ashirin na riyal riyal dubu ɗari da ashirin shi ne sadaki mutum ya fito daga makaranta ana ba shi ana ba shi wanda ya gama makaranta ana ba shi albashin sa a dubu shida yana yana fara ma albashi sabon sabon daukar aiki idan malamin makaranta ne biyar dubu hudu ake ba shi to ana ba mutum biyar dubu biyu shi zai tara biyar dubu ɗari da ashirin to me yake yi sai je ya samu kamfanin da suke sayar da sai je su yana da aiki sai je a ba su mota ya samu kamfani da yake sayar da mota sabuwa ko ya samu banki bankin raji ce su sai masa mota a rinka ɗauka daga albashinsa motar nan alal misali honda accord ce an sayar masa dubu sittin in ya sai in aka ba shi wannan motar ana ɗauka daga albashinsa duk wata wannan motar ta dubu sittin sai ya je kasuwar da ake sayar da motoci haraji tutun haraji ana kada ƙararrawa in ya ci sa'a ya sayar da ita a riyal dubu hamsin dubu hamsin da biyar ya yi asarar dubu biyar za ka wannan tawarruf ne abin da zai biya banki riyal dubu sittin da biyar alal misali shi ne abin da zai biya banki cikin shekara hudu to ya zo ya samu riyal dubu hamsin a yanzu tunda maimakon ya je ya karɓi bashi daga banki na dubu sittin ya biya dubu sittin da biyar yana tsoron Allah baya son ya ɗauki riba ko kuma yana cikin al'umma kamar a Saudiya wanda yake ko da yake suna da bankuna din na riba bai dai yi wannan ba amma ka ga ya samu kuɗi ta hanyar to wannan shi tawarru domin ma'anar tawarru wato shi ne wato samun alwarin samun cash ka samu cash alwarin cash kenan ana ce ba warar ba tunda alfidda ai warin haka ake ce ma alfidda saboda haka samun cash shi ne tawarru to ka ga ta dubu hamsin da biyar ko mota kuma ta tafi amma ta tafi bai samu kudin sa gashi ba to sai ya ce da dabara da hanyoyi wanda yake zai rufe masauran bankuna ko kuma kamfani sai ya sake ɗaukar wata mota ha ya sake ɗaukar ya sake ya sake ɗaukar wata motar bashi ya zai sake sayar da ita kaga da haka sai ya tara kudin sa dakin sa kuɗin sai da sun da yi zai ce ya wannan shi ne shi ne wannan misalin tawarruf ne to idan kuma idan kana da kuɗi idan kana da kuɗi kana son ka samu riba da kuɗin nan ba za ka iya ba mu mutum a ba za ka iya ba mu mutum bashi ba ya biya ka riba shi kuma za ka iya yin riba tawarru wato a tawarru kan ak sai ka je ka ce ma wanda kake so ka bashi kuɗin ya biya ka ka ce sai ka ce ka ce mata za ka sayi sai ka sayi ka je ka sai ka shirya da banki shi ya je ya sai ya je ya sai mota ana misali baki ka ce in ya sai motar nan baki ya sayar maka ita ya sayar maka ita za ka biya shi da ƙari bayan wata ɗaya. Akwai zubar tsawon rufin shi ne yawanci za a turanta ne a wajen wanda yake da kuɗi. Shi sai ya je ya saya, idan ya saya sannan sai ya zo ya sayar mata da ƙari. Kai kuma sai ka je ka sayar ka samu ɗan kuɗin ka ɗan ka sayar da araha. saboda ku shi kaga abuwan kai za ka saya kai za ka saya idan ka saya inda kana da kuɗi in ka saya sai ka sayar masa za ka sayar masa ila ajal in ka sayar masa ila ajal shi kuma sai ya sayar da shi a sai ya sayar da shi a cikin kasuwa ya samu kuɗi yanzu kaga ya karɓi kuɗi wanda yake aslan kuɗin ka ne sannan kuma zai biya ta bayan wani lokaci saboda ka ga ka je maka a kudin ka da wakon ka bashi bashi ya biya ka da ruwa sai aka sanya wani sai ka sanya wani abin su ya zama to bai da aja domin ita shari'a ta halatta a ciniki da za a samu riba da shi idan ta hana riba kudi da kudi ba tare da wani abu ba amma idan aka sanya aka in aka sanya wani haja na siya za a iya yin ciniki saboda wa halallahu alaihi to amma ganin kan cewa ba na ibn abbas kama a fatawarsu sun duba maksar manufa wanda ya zama dokar cewa manufan shine a yi wata mu'amala ta riba amma da tura wanda ya dace zama to halal su suka halartar da ita to waɗanda a sai suka ce haramun shi saboda sun duba al-maksar sun duba manufa to amma idan kuma ka duba hadisin bilal in ka duba hadisin Bilal za ka ga kan cewar na cikin dabino za ka kan cewa economic effect din da shi da na riba su ne amma sai ya ɗauki matakai masu yawa don ka a riba saboda ka hira ce a kauce dabara ce kan a kauce ma abin da Allah ya hana tare da cewa duk makasudin ɗaya ne mai gida ne yayi yana da dabino ya je ma annabi sallallahu alaihi wasallam da dabino mai tsada annabi sallallahu alaihi wasallam ya duk dabino kai bar haka yake yake a muna da mara kyau sai mu ba da sa'i biyu na mara kyau a ba mu sa'i ɗaya na mai kyau sai ka ayyana shi da aino ne ba sai ce sayar da mara kyan naka da kuɗi sannan da wannan kuɗin da ke ka sai mai kyau yanzu wannan mu'amalar ba kusan da ya yi ba domin alal misali za ka iya zuwa wajen mutum mai zai da kuɗi ka ce mata ka kai yanzu wannan lawa kwano biyu sai ba ka kuɗi yana ba ka kuɗi sai ka sake danka masa ba ni wannan mai kyau in ka sai wannan mai kyau ka ga baka yarda ba ko amma ka ga maksudinsa ta fuskar tattalin arziki duk ne kamar ta ba su kwano biyu ya ba kwano ba sai dai wannan Allah ya hana amma yadda ne Allah bai hana ba cinikayya ne guda biyu amma ba a tare ba eh ba a tare ba to kawai su kuma ciniki ne guda biyu ba tare ba ya iya fasawa kawai ciniki ne guda biyu ba tare ba ko ba a haɗa su ba yau da kamar a ce yayin da bankin ya sayo masara ya sayar mata sannan ka sayar ma sannan ya sayar maka ka samu takardar sai ka koma wajen wakilin bankin ka ce ya sayar maka shi wannan wakilin na bankin da yi wanda ya siyo ma bankin to ka ji irin wannan sai ka ce an rage hada shiryawa a kai to shi yasa suke ce maka organize for work ya halatta saboda akwai tuhuma a ciki amma yayin da ya zama to kai ka tsaya sai ka tafi kasuwa ka nemi wani daban wanda ba shi da alaka da banki a kasa ba shi da yanzu kamar wannan kamar wannan yaron mai neman kudin sadaki ya je ya ɗauko mota ya je ya sayar ya je ya tafi kasuwa ya je ya sayar da ita ba ciniki biyu ba ne ya saya daga banki ko sun sayar masa sannan shi kuma ya je ya sayar a kasuwa ciniki biyu ne amma ba a haɗa su ba amma alal misali da gaba a ce da banki suka sayar masa sai ya ce to na wani za ku sayar muku ku je ku sayar mun a kasuwa ko kuma kuna da dillalai ku ba mu dillalan ku sayar mun to da ka ga banki kawai sai kamar sai ya zama kuma wannan mu kawai ta kadda za a yi ko motar ma wata kila ba zai gani ba kawai bankin za su ce ka sai mota ɗari da dubu da miliyan dubu sittin to mu kuma wakilin mu ya samu maka mai siya dubu hamsin da biyar ya yadda eh na yadda to ga dubu hamsin da biyar daga fort sun za su ko su baka kai kuma za ka bi su dubu sittin kaga motar kaga ta rawa bobi ke eh ban ji ba Allah kawai zai gani sai da Allah ne kawai sai saka ta da ko ba haka ba to haka wanda ya zama to shine organize din wanda yake an yi ya zama to bai akai ni bai'a bai akai ni bai'a amma yayin da yaje ya tafi motar sai ya gani har ya kabu ya kabu dinka sai ya ji sai ya ta to kaga a nan wajen babu organize kawai to kaga a wannan surar ta farko babu bambanci tsakanin abinci da ba abinci ba tunda ya sai ya sai mota daga wajen banki ya sayar ko ganin ta ba ko ba ta ba ko ganin ta ba to kaga an samu bai'u ta'al qabla qabla wato bai'u sil'ati qabla qablaha ya saya kafin ya danta ma ya karbe ta har ya sai ta kawai takarda ya sa hannu na saya ya sa wata hannu a wata takardar na sayar kawai sai ga alat a cikin account ɗinsa an zuba masa dubu hamsin da biyar shi baya nan zai biya dubu Thank you. ya ba ku a to a wani lokacin da su kyauta an wani ce ba za su sayar mu da wannan kayan ba su kyauta kada ba ba su fi da aje kada ba su ba su kan kada ba kaya ai kada ba ba kaya ba in ka ba su kada a kawo kaya in ka taɓa yin wannan da gani a ban da kuma haka zai kayan gara da ƴaƴa da ya sani ba suke da gani su ban da kuma yake sai mun kayan gara da ba su da abubuwan da nake suka ji duk suka saya aka kawo da ma'aikacin su an kawo da mota a bayan da suka saya da su yi haka ne suka nuna mun sai waɗannan abubuwan da nake suka nan suka je suka tura ba mu gama abin da suke mu'amala suka suka tura ba su aka zubo kaya a cikin mota da ma'aikacin su aka kawo da aka kawo da kaya a gida da gudun duka da haka ne to ga jari da zai maka magana eh
Thank you. suna da hanyoyi da su ke da bayan
ma'aikacin su
Thank you. Thank you. misali za a samu kamar shi da muke da su da za a yi ba wata ba ta samu da ruwa ta ba ta mu duka da su ne aka jawo shi a ba wuta ya wuce ya ta ka ta da ruwa ya ga wuta amma da wuta ba an yi gaskiya da wuta kuma da wuta zuwa a wuta ne to an ga wuta da wuta Yes.
wato ba
Thank you. ele passou de ter quatro gols. Não vai até uma hora da carreira. Então, tudo que eu escolhi, ele não me vai ter a cor, e sim, mas eu vou mais de uma hora. Esperamos, falar e falar e falar. Aqui com o Brasil, a análise, a família e o que ele mostra. Como vai, na vida que uma vez ele vai, eu vou te contar uma vez. Hakika ana wannan ne abin da ya wasu kuma na tabbatar saboda masu da ne
Yana hujjara ko? Amma ta ga ai abu ne a wato a gaskiya tun da akwai irin wannan. To gaskiya da iso da fito da hanyar da zai zama lokacin cewa karɓar tsungon ko karɓar miki na kan cewa an biya kuma ga kaya kada ya wadata a har sai ku kula idan a har sai idan kun karɓi kaya a cikin tunda wannan ita matsala ta nake yi sayan abu ka sayar kabla kabli kafin ka karɓe shi hakikatan dan kawai an je an nuna kan cewa an ga kaya kun biya amma ba ku ɗauki ba ku yi cikin da kuke da ku ɗauki a ba ku yi alƙabdin haƙiƙi ba to a gaskiya irin wannan zai kai ya zuwa ba a yi irin wannan to a ga dole a fito da hanya da zai zama ko kashewa na san zai wahala a ce ja'iz an misali a tun da banki ne a ce sun ɗauki hayar fito duk wanda yake duk wanda yake so saboda haka zai yi so a kai masa kaya amma kamata yi ya zama to kun samu hanyar da za ku tabbatar da alhamdul hakiki idan aka ɗauko kayan a da shi mai sayar kayan da wani ma'aikacin ku wanda zai tabbatar da cewa ya tafi kayan da zai karɓa ko dai ya zama to cewa shi wanda yake supplier din shi wanda yake supplier din shi ma zai kawo takardar shaida akan cewar ya yi shaida a kan wannan kasama da kuka sayar da kaya ya yi istilahi ya kai sai zama to yayin da aka ba ku takarda kayan suna da wajen supplier ne don da kuka saya a wajen kuma a matsayin amana kun tabbatar kuna da saura ku ko da wannan ya gani ma'aikacin ku da yake ya gani cewa kayan suna nan hakikatan a a shaidarsa ta karfafu da shaidar shi don domin yayin da ba a saya sannan idan aka sayar ya sa hannu akan cewa eh shi wanda ya zo ne ma a sayar masa kayan nan shi ne ya sa idan kuma suka karya ta nan wajen nan ba za ku iya in suka haɗa baki tare da shi zai zo su tare da supplier kuma wannan irin wannan idan kuka gane ya yi shi kenan kawai ɗauka ta sai ku tulafi ne ke tsoka ba zai sake harka da ba za ku sake harka da shi ba amma abin nan a wato fa'idar kun ga wannan shine fa'idar wannan ka'ida ta shari'a kan cewar kada ka sayar da abu sai ka karbi inda kuka abinda in idan ba ai haka ba za a zo a yi cikin riba ne kuma kun wannan ta bayyana ta bayyana illar da illa ta farko da malaman Najeriya suka faɗa kan cewa illar da ya hana ai haka saboda kada ai riba da waɗansu sai su zama dokar cewa kayan kawai boki a faɗa an cewa ai an ci a hanyar cikin kaya don ka kawai kuɗi ya so su karɓa ya so su biya da riba.
Thank you.
amma ta ga amma ta ga wai silent house kusan abin da suke kira wai silent house suna da kamfanin da suke samun tare da su da suke da da suke da suna da suna da wakala sun ba su wakala kan kan cewar za su iya sayar musu da kayan da su sai idan ka lokaci kana kan mota kai sai a tura ka wannan kamfani da ta ce ka zama ta ce mata dama banki ya wasu tafi a kan cewar mun wasu tafi a matsayin wakili ta kai da wannan motar a maimakon mu to da ka ce sai kawai su cinikin da shi ina yin cinikin da shi ya ɗauki mota da takarda da mutumin wannan akasin da suke yi tsakanin ta da shi suke da kuma wannan za su biya saboda yana da wasala da gare haka za a iya yin irin wannan su yi aka zo wasala amma tare da vendor tare da supplier wanda yake za su rike musu irin wannan na fahimta sai ku samu wani wanda yake da amana ku na electronic ne na kayan gini ne na kayan abinci ne a departmental store sai kamar yadda mu masu neman kayan gara muke yi cikin wannan dan sau alaikum salam
Thank you. shi yasa wani za a yi a kawo wato a yi kamar wato da ya
kwakwani ba
akwai karatun da yawa da kawo da kawo shi ne ya kawo da ya kawo da ya kawo da Thank you. to amma akwai abubuwa da har da abubuwa da kuma da da kuma akwai abu da ya fara da kuma lokacin da ya fara da da ya fara da shi abubuwa da kuma hanyoyin da akwai abu da ya fara da shi bankin eh idan ka zo cikin da su kuwa ne su kuwa da to da su suka ba ta a wurin da su kuma ba ta a
mm, to su ka da su wani da kuma da su da na abu da su ne a cikin da su ne kuma su na su a kan su kun yi da su ba da su ba su amma su da su ke da su ne su kan da ba wani ke da su ba su ba su to su ya yi kana abincin da yana abincin da ya koma ba shi kan kuwa zai yi kuwa ne wanda su ke da yawa idan kuka zo kuma ko kuma na kuka yi ba a kan kuma ta ke fi kan ruwa da ya ke kuma kuma da ya kuma to haka idan ka ke yi shi ba da kuma wanda wani kan ya ne yana kamar kuwa da shi wanda ya zo ne Wannan shi ba mu da ma a yi a wani gudu.
mm,
Thank bankin,
you.
eh, mm, mm. Wannan ta kaɗai ko ta nan kawo abu da suke so. Ya ga layi ya ya ya layi. Wala, mm, bankin, ake an ɗauka. Barin, barin, barin.
Thank you. saboda shi ya ci ba sai ka tafi ne kuma wannan jama'a wa wannan da za ka yi ba ku ga shi ko ko ne ya yi da wani da shi
ka ga ma wannan ya ce ko ko su ne ne wannan da ba shi ne a ni ba ba wani da wani da al'adu su kuma su ko ya ma wannan ya ce ma ya ce ya wannan ya na
ko abu na su ne Thank you.
ya gaskiya ne da gwamna haka ne wa alaikum salam wa rahmatullah to kun gani wannan wannan dai ya nuna mana muhimmancin a muhimmancin wannan sunan mu'amala yanzu ka ga idan da kamar a ce su waɗanda duk suke aiki a cikin harkar islamic finance ko a bankin ko a inshora ko a capital market ya zama su suna da sun sun sun fahimci yadda shari'a ta tsara ake harkar kasuwanci zai da mana waɗannan abubuwa akwai wani ɗan uwa wanda muna tare da shi a kwamiti ɗin a a nan council ta central bank ɗan Ghana ne yana aiki a banki na musulunci a Bahrain Salam Bank wanda ta Burhan yace wallahi kullum haka suke fama da ma'aikatan banki shi shine head of shari'a yace kullum haka suke fama da su. a sai sun canza musu kullum sun sun saba su ce loan loan loan suka ce mu ba mu da loan financing financing za ka ce har interest sun masu ba wani abu bane shi yasa wani lokaci za ka ga kana bin takardu da yake yawanci irin takardun mu'amala da ake yi don haka kawo ma malamai su duba wato a za ka mamaki ka ga wai ana sa interest a cikin takarda kuma ta bankin musulmi saboda su ɗauki ba su damu da abin da sun ba amma ka ga malam yana ganin interest hatta interest wanda take ba tare da tun ba so if you have an interest in the abin da take a interest interest so ta zama ce kamar wata kalmar a shirka ake ganin ta to su wanda suke a cikin conventional bank ba su da wannan sai su sai a hankali ko wannan abin da ka faɗa professor na value chain wato abin da zai ba ka mamaki a yadda malamanmu ya abubuwa da ake yi yanzu na ilimin na ci gaba da ilimin ya kawo ta da cikin hikima wanda take Allah ya bude mu mutane da ni hada to wallahi Imam Bukhari ya hanya su ke yanda aka rawaito aka ce Imam Bukhari ya kasance ba shi da ba shi da bace bai aure ba amma yana da dukiya da ubansa ya bar masa idan ya tafi neman hadisi ya shiga gari idan alal misali ya zo Baghdad sai ya ce wani nau'in cinikayya cinikayya ake wanda Baghdad suka haramta ita in aka gaya masa sai ce a cikin wannan wacce ce tafi kawo riba in aka gaya masa sai ce a cikin waɗannan ɗan kasuwa da suke wannan harkar wani ne fa aminci in aka gaya masa wanda ya fa aminci ya ce ɗauki kuɗin ka ya bashi ya ce ka je ka juya mun mu raba riba mu ba raba da wannan raba ribar da yake yi dama wani kuɗin kuma zai ware sai ya sai ku yanga ya sai baiwa wanda za ta rinka masa hidima ba abin da ya dame shi neman ilimi ya ta haddasa na ɗinka ga kuɗi yana fitowa ya ta haddasa na ga kuɗi nan ga an raba to irin wannan babu kyanto abin da ake nema kenan kawai a bakunin Allah yadda za a ce a hankali inda ruwan da aka fara sauran kasashe sun riga mu farawa sun ji da sun kokari sun kamanta kuma haka sun za a yi sun da wa'azi bari mu ci gaba da karatun mu na ga malam Isma'il ya yi ta kaga mun red card na'am ويجوز له أن يهبه أو يسلفه قبل قبضه to ya halatta ya bayar da wannan abincin ko ya bayar da ya bayar da shi kyauta shine hiba aw yuklifahu ko ya bayar da shi bashi qabla an yaqbidahu kafin ya karba wato sayarwa ne ba zai ba ka kai abinci kafin mota ka kai abinci mota guda ta shinkafa an baka takardar sai ka tura a yi kyauta da shi sai ka tura a yi kyauta da shi ga wata jiha kamar kace a ba mu alfurqan alfurqan su raba ma su ba su raba ma talakawa ra a cikin abincin azumi wannan ya halatta baka karba ba baka ganshi ba ma kawai an kawo maka takardar ne domin a lokacin nan kin ga wannan ba aka bin mu'awa ba bane algarar in ba ta ce illar da aka hana shi ne algarar to shi ga wato algarar yaudara da kasada a cikin wato yarjejeniya ta kyauta wanda wani abu zai zo ba tana halatta ya halatta ka cewa mutum mota ta da aka sace na ba a kai na ba an zanta ta ta ba ba a zanta ba ba ta ba ko ba ka ba ka ce mota ta da aka tashi na ba ka saboda haka shi nan ko ke tafiya kullum kira kullum kai sallah asuba Allah ka bayyana motar nan idan ba a ganta ba kai akwai asarar da kai ba asara saboda haka shi yasa malik wannan kuma yana daga cikin asali wanda malik ne kadai ya kadai cikin fuqaha da shi cewar wato tabarru'a uqudut tabarru'at abin da yake na kyauta abin da yake asali na wato arif tausayi da neman lada ko da abu akwai garar a cikin da za ka iya yi wato a nan wajen kudin tattaro hankalin wato mu'amala da kudi iri uku ce akwai mu'amalar mu'awada shi ne wanda za ka ba da kuɗi ko ka ba da abu a baka wani abu to an gina irin wannan mu'amalar akan al-mughabana wal mukayasa na'am a'a banda gina mu'amalar ciniki saye da sayarwa ko ka bayar haya ka ba da wani abu haya ko wanda yake yi ba mai sayarwa so yake ya ci riba ya sayar da tsada mai saya so yake ya cuci hanci ya saya da arha kowa nafsi da su ko to shi yasa aka ce wannan waɗannan wato nau'i na mu'amala an gina ta ne akan mukayar ta ai mubalaba kowa so yake ya zama to ya cuci hanci ɗaya shine al-mukayata akwai uqudul wato tabarru'at ko uqudur rizq wato mu'amala wadda take ta kyauta ta ihsani ta tausayawa kamar bashi kamar kyauta kaga in ka ba da baki ba ka ba mutum baki dan kana so in zai biya ya ƙara maka na da kake nema wajen Allah taimako ne haka da in kai kyauta ko idan kai hubuki ka gina ka bayar da mota ka kace wannan mota ta hawa ka fice to wannan duk yana daga cikin uqud at-tabarru'at ko ana ce miki kuma uqudur rizq wato tausayi sannan na uku waɗanda suke uqud ne wanda suna da kama da kowane ɗaya da mutum suna da janibin rizq suna da janibin mu'awada su kuma su ne iqala da sharita da tauliya iqala shine ka ce wa mutum ya zo ne maka cinikin da kuka yi ka sayar masa da mota miliyan ɗaya da lokaci don Allah ba zan bukata ta taso ne kudin makarantar yara sun zo ba ni da kuɗi ga motar nan ka ɗauka ka dawo da miliyan ɗaya ya dawo maka da miliyan ɗaya bai ci riba ba wannan akwai tausayi ko ba tausayi akwai tausayi amma zai iya cin riba in yace to gaskiya zan zan karɓo zan zan karɓo mota amma gaskiya ba zan dawo maka da miliyan ɗaya ba sai dai ka hakura ka karɓi dubu ɗari tara ya ci riba ko bai ci riba ba saura ta ga yana da yana da fuska biyu zai iya cin riba zai iya rashin cin riba to shi yasa ake ce masa majmu'i ne arrisku wal mu'awada ko kuma a tauriya a tauriya ka sayo mota ka ji ka sayo motar siminti ta ɗan goke motar siminti na kai kakan yi miliyan nawa miliyan biyu ba na so in ba da misali a ce wannan abu da ke yadda ake bai siminti ba a ce miliyan biyu ko ka sayo motar siminti miliyan biyu ka zo ka zo so ɗinka sai bukata ta taso mata bukata ta taso mata ka ga kan cewar kamfani ne ba da ya kamar musu ki mata iqala sai ka samu wani wanda yake harkar ka kenan ta su mutu sai ka ce masa da Allah ka ji kunci wannan mana ka ba ni ka dauke ka da da yanda mutu ka ba ni miliyan biyu ko ka je ne ko kai ka je ka sayar da ita wani shi ake ce ma kauriya ka ji kun kama wani abin da ka so shi ma ta zo ne misali ne sai ka ce a'a ni ma ina da ina da ni ina da kai sai ka je ka sayar amma wannan ya hukunta da kai ya dawo maka da asalin kuɗin ka to kaga akwai kyautatawa kuma zai iya cewa zan yi maka kauriya amma gaskiya sai ka rage ni to saboda haka akwai mu'awada a ciki haka da ni ka sharika musharaka ta koyo abu sai bukata ta taso sai ka ce maimakon sai ka nemi wani cewa ka zo a zuba kudinka ya zama zubarar rabin kudin abin da nake ya zama to ni da kai mu haɗu mu sayar da to kaga wannan shi ma akwai nau'i na taimako a ciki akwai nau'i kuma na cin riba ganin kan cewa zai samu riba za ku rada riba tare kuma ya taimaka maka yayin da ya zama to wani abu daga cikin wato uwar kudinka ya rage maka wata kila bukata ta taso maka kana so ka je wani ciniki da bangare na na uwar kudin saboda haka shigar da cikin wannan ciniki tare da kai ya taimaka maka to waɗannan in kuka fahimci waɗannan tafsir din za ku fahimci a za ku fahimci abubuwan da za su a wannan babi to kun ga yace yanzu idan mutum kai kyauta ko ka bayar bashi wani irin akadi ne wannan wani irin mu'amala ce tabarru tabarru to kaga za ka iya yin idan ka kai abu idan ka kai kayan abinci kafin ka mallake shi za ka iya yin tabarru'i da shi kafin ka mallake shi a hannunka saboda illar da ake gudu ba ta nan a lokacin yace wa kadhalika al-iqala haka zalika iqala ma wato kace a ka sai ka riga ka sai mota ta shinkafa an baka takardar kafin a ka karɓe ta ka zo wajensa sai ka koma wajen wanda ka saya kace da Allah a ga takardar nan ga wurin da kuɗi na ba na san da shi tun ko kuma bukata ta ta so warware su ke kenan amma shi ma warware cinikin ana ɗaukar ta cewa wani ciniki kulla wani ciniki ne tunda ai cinikin farko an riga an gama ko saboda haka ba cewa kake a fasa cinikin ba fasa ciniki daban warwarewa kuwa shi ne misala a zo da wato kai in shani wani cinikin daban a da dole ne saye yanzu ka zama so kai ne mai sayarwa sai ka ce da Allah motar nan da na saya ga ta ga wurin da kuɗi na ko kuma sai ta a inda na saya a inda na saya to idan ka idan ya saya a inda kai ka saya to bai maka ikala ke yace haka dalika wa kadalika ikala ita ma ta halatta wa sharika haka dalika musharaka ka so abinci kafin ka karba sai ke musharaka da wani shi ne malam awal yake gaya maka batun mutumin da ya shigo da kaya suna kan suna kan ruwa an ba su takarda bai riga ya gama biya ba maimakon ya sayar ma da wani saboda abin da ke ciki na bara sai ce a'a maimakon nan sa kuɗin ka a ciki in ka sa kuɗin ka a ciki sai zama to ni da kai duk mun haɗu mun samu fa'ida to wannan ya halatta saboda wannan garar din ya sauke والتولية هكذلك التولية التولية شيء كمان ده muka faɗa yanzu kin samu wani shi ko gashi ina da jiki ina da jirgi daya da shinkafa amma ina da bukata da zan iya ci gaba da jirgin nan ba kai ka jibinci abin sai dawo maka da kuɗin ka da ka biya shi ya ɗauki shi ya zama sai ya ya shiga cikin takallin ka khilafan lahuma sabani ga Abu Hanifa da Ash-Shafi'i saboda Abu Hanifa da Ash-Shafi'i sun rinjayar da janibin mu'awara kusa wannan ai mu'awara sau da aka zarar sun yana shi da malik ne rinjayar da janibin gaban ru'a ya ce ko wannan ba ciniki ba duk da yake ciniki ne amma akwai akwai harka ta tausayawa da iskani sau da aka sai ya halatta ta kuma saboda akwai hadisi daga sa'id ibn musayyib wanda yake nasi ne akan matsalar sai dai mursal hadisi wanda a cikin mujawwana shehulun ya rawaito cewa sai ibn musayyib ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya sayar da abinci kafin ya mallake shi sai dai idan iqala ne ko sharika ko tauliya to malik sai amfani da wannan adar tunda a cikin mursalat din ma hadisi da aka rawaito mursal shine wanda tabi'i ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in shafi'in ka bar sa'id ibn musayyib ne hatta imam shafi'i ya yarda da shi saboda amincin sa da tsantsinin sa da haddasa to dan za ku shi malik dama hadith al-mursal a wajen sa hujja ne to amma hatta imam shafi'i idan mursal din irin na sa'id ibn musayyib ne yana aiki da shi to amma anan ma shafi'i bai aiki da shi ba saboda ya saba ma abin sa ya jirin jayyar da janibin al-mu'awaba yace wal sharatu fi jawazi tawliyati wa sharikati fihi wal iqala ay yakuna bi mithli sama yashma ba da yakan yi da dai yace idan za a yi iqala ko sharika ko tawliya a cikin abincin da ba a riga an man an karbe shi ba to sharadi ya zama to da kwatankacin farashin da aka biya alin misali ka sai mota ta shinkafa a miliyan biyu sai ka zo a kada yi a yi maka ifala a zo da cinikin to sharatin tun kafin ka mallake shi a yi maka ifala ya zama sun cewar da ainihin yadda ka tuwa mu yanzu haka ba ko idan za ka yi musharaka da wani ya zama to da ainihin nafsu sa'ir wato za a kaddara kan cewa wannan miliyan biyu ne to za ta bi ɗauki rabi miliyan ɗaya ne ba da zai ce a'a tun da ka riga ka saya a miliyan biyu ni ba zan ba zai ba za mu mayar da uwar kuɗi miliyan biyu ba mayar da uwar kuɗi miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas wato ni zan fa dubu ɗari tara amma rabi na wani kaga ya zama cewar sai da aka sayar kenan da aka sayar ba da ainihin farashin ba kaga in aka yi riba zai ƙara samun riba ko saboda ya rage uwar kuɗi to in aka yi irin wannan bai halarta ba a wajen maliki sharafi ya zamanto da ainihin kwatankwasin daidai kun farashin da shi ne ake cinikin na asali sharafi na farko kenan wa bi muwafaqatin ladhi indahu ta'am da kuma muwafaqar wanda abincin yake wajensa khawfan min al-gharar saboda jin tsoron ka a samu al-gharar tsoron ka dake nan kuma san malikiya su sun sanya algarar yana da cikin jikin illa na halin cikin abinci da shi sa a nan sai suka kawo wannan sharafin me yasa suka ce ba bi muwafaqatin ladhi inda ta'am me surarsa alal misali ka sai mota ta suka ka sai mota fulawa daga daga dango fakki an baka takarda amma baka riga ka dauki ta fulawa din ba yana wasu da kana cikin ko sai ka ce sai ka sai ka yi ma wani tauliya wani sai ya ce to shi ke gawa ne shi ne na ba a ya jibinci wannan motar shi ne masauliya kuma da nassin ka a kuɗi miliyan biyu shi ma na karɓi miliyan biyu ba to idan ya je in ba yanzu ba da ake da takarda inda da ne idan ya je wajen wanda abinci yake wajensa wanda ya sayar ya karɓa ya ce ban ce ya ba kai ka ba ni ban san kan cewa kai wannan ba tunda dai ba ka da wakilci ba ka da shaida daga wajen ban san wannan ba saboda haka sai suka sharɗar da cewa sai idan wanda abincin yake wajensa shine kamar kamfanin bango ta fulawa ya yi muwafaka ya ce eh za a iya zuwa wani ɗin zai iya zuwa ya ɗauka ba sai lallai kai ba domin haukan min al-gharar saboda jin tsoron kar a samu garar ya zama to ya kasa ɗauka وسواء في المنع دينين أشكر هني الطعام الربوي وغيره abinci wanda yake ribawi ne wanda mun yi abinci wanda yake ribawi ne ko al-muqdad al-mudakhal abinci wanda yake na riba da ma wanda yake ba na riba ba ko da ba na riba ba ne ko da biskit ne wanda aka yi sana'ar sa duk ya shiga cikin wannan amma wannan yake fil mashhuri a cikin mashhurin mazhaba illa an yakuna qad bi'a juzafan sai dai idan abincin an sayar da shi kudu wato ba wanda ake auna shi ba fa yajuzu bai'uhu qabla qabdihi ya halatta a sayar da shi kafin a ɗauke shi domin wanda ake sayar da shi juzafan ba shi da abin da suke cewa haqqu tawfiya ba sai an auna shi ba kawai ga abinci nan ga komai nan na abinci na da na da ne ɗaukar abinci to wannan in kawai aka ko da baka ɗauke shi ka kai shi ko ɗinka ba kawai cewa wannan naka ne za su iya sayarwa kafin wa muqaddar abu domin shi algharar inda ake gudu babu shi a ciki inda gashi nan kowa yana ganin ka khilafan lahuma amma shi ma wannan sabani ga da ga Shafi'i da Abu Hanifa wa man sara lahu ta'amun min salaf wanda abinci ya kasance gare shi ta hanyar bashi yana bin wani bashi na abinci sai yana bin wani bashi na abinci sai aka biya shi aw riba ko kuma abinci ya kasance a gare shi ta hanyar kyauta kyauta abincin aka bashi aw mira ko kuma gado ne jaza lahu bai'uhu qabla qabdihi ya halatta ya sayar da shi kafin ya karbi shi inda wannan ba shi miki bane wannan ba shi miki ba mu'awaba bane kaga wannan sun rinjaye da jarabin ka abu ko domin me bambancin abinda idan dai illar shi ne saboda ɓoyewar abinci ba da sawawan abincin ya kai ko ba ta aka yi ko biyan da bashin ka aka yi ko gado ka ci ai ka ga dai in dai baka riga ta ɗauke shi ba ma mutane sun amfana da shi idan ka sayar da shi wannan illar ba ta kawo ba don haka illar da wannan yana rinjayar da sun harari janibin ta abu kun fahimci abinda nake da nake amsa na sai an rike inda inda inda abin da sai an rike abincin ko da yayin da ka rike kada an ga wa eh an an ga wannan illa kada ka ya gani masu masu awo sun samu amfani masu daukar kaya sun samu amfani da sauransu to ka ga ko wannan illa ai kana nan ko da abincin ba ka ko da abincin ba ne ga ga yayin da suka hana to na to shi ke da abincin mun a hutu ake na to mai kyawar ana samun ne eh eh da ai mutunan damu babu da majalisi za ka an yi kawai ba kula ba kawai ba kula ba sun yau shekara sama da talatin makudi su irin wannan kama haka ba ta yi muna da majalisun fatawa da jama'a su nasu da gargajin supreme council for islamic affairs ba ta yi tafi da kansu da taro sun shekara biyu da wani ya zo ya ce musu ya zo da dogon list da cewa masallacin gida ga kallon kibla saboda ya je ya ɗauko google map ya ɗauko google map ya bayyana national mosque jordan yake kallo masallacin ina ne ga inda yake kallo masallacin jawa ahmad tijjani yaman yake kallo kowane masallaci ya zo ya yi wannan abin ya so ya zama so bala'i ba da tashin hankali zai ba ta mutane sallah a sai matsalar zuwa wajen wannan majalisun fatawa ya kai shekara biyu yanzu shi ne suka zauna a suka yi fatuwar zuwa wannan magana ta sa a ajiye ta a cikin da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce tsakanin gabar da yamma kibla su ce kar ba ta mutane su ko su ko ba ta yi ba ta yi shi ka ta ga wato abin da sarki kano ne na tara malamai a kan irin waɗannan sababbin matsayi ba karamin kokari ba ne wanda aka fara a nan kano zai gani kaga duk akan matsalar aikin hajji daga baya aka zo aka akan matsalar masallaci yanzu aka zo aka akan wannan mataki da aure ne ko ba komai ko ba wani irin za a yi zai kawo wanda ya zama ko da ilimi malamai kuma aka ce ko ko aka idan malamai suka tabbatar da matsaya wannan zai sa a ra a dawo da malamai matsayi kuma zai magani irin wannan da kibar da tabbatawa idan ko da shiga a rika samun malamai suna zuwa suna faɗan abin da yake suka tattauna suka tattauna matsaya guda ɗaya idan wani ya zo ya faɗi fatuwar da yake da amma kada a yi ta ba a ga cewa ya faɗa ma abin da ba zai ta ba irin wannan ya kamata shi ne ke kokari da ta addu'a Allah ya tabbatar da wannan ya zama cikin irin wannan haduwa ana ana samun haduwa ta malamai kuma yanzu wannan abu ne wanda yake malamai ne za su haɗa kai a cikin da suka yi za ka ga ko dai akwai gwamnati a bayan abin ko akwai waɗansu waɗanda suke masu mulki a bayan abin. Yanzu ya kai shugabanninmu sarakuna da suna da suna da matsayi babban da su za su yi irin wannan abu ko da taimaka ma al'umma abubuwan da suke sababbi suna da yawa kuma wallahi da yawan malaman sauran kasashe da malaman sauran nahiyoyi sun yi fatuwoyi a kai wanda za mu iya karantawa mu yadda da su ko mu saba mu amma zai rage mana aiki na mutum na ta hukumu da yi ba hukumu na ba a yi a kai maka rasu ka na Thank you. Thank you. Thank you. jazakallahu khairan malam sa'ad akan waɗannan shawarwari insha Allah za a kiyaye kuma Allah ba da ikon aiwatar da su to sai mu ci gaba dan kokari dan mu samu kan mu karasa wannan babu kuma yana da dan saura kai kusan nau'i goma ya ce mutum ya a yanzu a nau'in farko muke ya ce amma gairu ta'am amma abin da yake ba abinci ba min jami'il ashiya daga dukkan abubuwa fa yajuzu inda malik bai'uha qabla qabdiha ya halatta a wajen malik mutum ya sayar da su kafin ya karbe kafin ya shiga cikin hannunsa khilafan li abi hanifa sabanin al-imam abu hanifa wanda yake abinda ba abinci ba tamkar abinci ne me kawai me abu hanifa ya so gace al-aqab al-aqab yace banda aqab النوع الثاني لو نبيو لتنكين دعك حرمتا في بيع العينة أتكين تنكين العينة تنكين عينة شنو عندما كانت مجانا أكنت أنت مثل العينة لدى العين saboda mai yin wannan cinikin ya zo da surar bashi amma ba bashi ya yi ba ya kai ya zuwa ga kawai neman kuɗi ko kuma ya yi ciniki ba fil'ar yake so ba kuɗi kawai yake so ba a bar sayarwar hajar yake so ba kuɗi kawai yake so wa huwa an yadhara fi'li an yudhira fi'la ma yaju su bayyana aikata abin da yake ya halatta li yatawassala bihi ila ma la yaju domin su yi tani da wannan ya zuwa ga abin da baya halatta fayumna saboda haka sai a hana shi للتهمة سبب التهمة إذا أكيه سدا للذراعي دون توش حيوي الأرض خلافا لهما فقاني أبو حنيفة الشافعي domin sun halatta imamu shafi'i ya halatta ina abu hanifa ba mutlakan ba amma imamu shafi'i shine ya halatta ina kaulan wahida saboda haka izafar wannan ga abu ga imam abu hanifa fi nazar yana da cikin abin da za a yi istidraki ga al'imam ibn Jubai al'ahnaf ba su halatta ina ba a kan ina gaskiya to da aka wannan mahallin ba haɗe shafi'iyya su ne suka suka halatta ina wa hiya talafatu aqsam ita ina kashi uku ce al-awwal na farko kashi na farko an yaqula rajul an yaqula rajulun li akhar mutum namiji wato mutum ya ce ma wani wannan la mafhuma li rajul ko mace ma za su iya shiga yace ishtari sil'atan bi kaza ka sayo mun wato haja ka sayo mun wani abin saya bi kaza da kuɗi kaza wa arbahuka fiha kaza ni kuma zan ba ka ribar kaza a kai misla an yaqul kamar yace ka saya da wato dinari goma wa ufika fiha khamsata ashara ila ajal ni kuma zan baka dinari goma sha biyar ya zuwa ga wani ajali fa inna hadha yaqulu ila riba domin wannan zai koma ya zuwa ga riba لأن ما مذهب مالك تبود مذهب الإمام مالك أن ينظر أن ينظر ما خرج من اليد وما دخل فيه أدوب أبن دي تسدج عنه وأبن دي يشجع ويرضى الوسائل أبن دي يتكاني كأي وفيدش فكأن هذا الرجل شي ولا متم كأنه أهدى أعطى لأهد عشرة دنانير كما يا بابا ولني دينار غوما وأخذ منه خمسة عشر كما يا ترقي دينار غوما شابير إلى أجل يزوى دون أجل والسلعة إذا كما السلعة إذا كما أبدت يم واثقة ملغاة أبنى يوم ديك أتخاني لأك واثق بشي wannan sura ta ina shine wato ta ce ma mutum a ka ba shi kuɗi dinari goma ka ce je ka sayo mun a je ka sayo mun buhun shinkafa da wannan dinari goma ni kuma wannan buhun shinkafar zan ba ka riba a kansa ta wato wato ka so min da da garyan da ka ce ka so min da dinari goma sannan ni kuma zan saya da dinari goma sha biyar ya zuwa ga ƙarshen wata kun ban ci turan wato ka ce ka so min da dinari goma sannan ni kuma in saye sannan ni kuma in ba ka ribar dinari goma sha biyar wato kamar ka ba ni dinari goma wanda zan siyo ka sai in sayar maka ya zuwa ga ajali sai kuma ka ƙara mun ribar nawa ribar dinari dinari biyar da dinari goma sha biyar saboda kamar ka karɓi dinari goma daga wajensa ka siyo maka wannan sil'a sannan kuma ya siyo ka daga wajensa a ya zuwa da ƙarshen wata don haka mu'amalar ta koma kawai ya ba ka dinari goma a sai kuma za ka ba shi sha biyar na wani aiki ke masa نعم نظر wato shi yana da sir'ar shi ne yake da shinkafar zai ce wato tafiyar da ita goma da gida ne goma ko idan shi a'a sai kana da shinkafa sai ka ce ka ba ni goma na sayar maka ita da goma sannan don su yi daga wajen ta goma sha biyar zuwa ƙarshen wata ta wani shi ne tura tura wanda ya faɗi shi a haka abin da sai ruwa ba dan dama ina ɗaya biyu ne wato ka saye shi ka saya ka sayar ila ajal sannan kuma ka sayi shi naqdan ko ka sayar da shi naqdan ka sayar da shi naqdan sannan ka sanya shi ya sayi shi ila ajal magana ta ce masa to gashi a na sayar maka lokacin da kai ne kake zuwa ne sai ka samu mutum da shi baya bukatar sil'a sai ka ce maka na sayar maka wannan buhun shinkafa dubu ashirin sau da ka sai karɓi dubu ashirin shi ne ka mutum sai karɓi dubu ashirin sai ce to kai kuma ka siyo shi daga na siyo shi daga gare ka za su yi da gare ka dubu ashirin da biyar to da ka sai kamar maka da buhun shinkafar ka ba ka buhun shinkafar wasu ba ne mulka ba inda yake wani shi ne suna ko kuma ka ce na sayar maka da wannan buhun shinkafa da yayin da ya zama su shi ne su kan kuma na sayar maka da buhun shinkafa dubu ashirin da biyar sannan na siyo shi daga wajen kan ba ka kuɗin yanzu dubu ashirin ko ba ka ka ba shi dubu ashirin zai ja ka dubu ashirin da biyar saboda ta illar haka take shi ne ya zama to ko kai ne ko mai kaya shi ne yake neman kuɗi ko kuma wanda yake mai ba mai kaya ba shi ne yake neman kuɗi alhuin da kowanne daga cikin su ya yi ina ma'ana ba kayan yake so ba ayin yake so kuɗi yake so shi aka kira ta illa to shi ne suka faɗi wannan ka'idar a martabar malik ana duba ma kharaja min al-yad wa ma dakhal wa yuzal wafa'i abin da ya fita daga cikin daga hannunka nawa ne ya fita daga hannunka dubu go a a a a dinari goma ko nawa ne ya shigo maka dinari sha biyar abin da ke tsakani babu ruwanmu da shi kawai za mu duba kan cewar ka ba da goma ka karɓi sha biyar shi yasa aka ce ma yanzu ila ma kharaja min al-yad wa ma dakhala wa yuzal wafa'i to me nasa saboda hada ya kulu dinar riba zai kai ya zuwa ga riba asani sura ta biyu law qala lahu ishtari li sil'atan wa ana arba'uka fiha yace ka sai wato ka sayo ni wata haja ni kuma zan ba ka riba a ciki walam yusalli thaman amma bai saki ko nawa bane fa hada makruhun wa laysa bi haram wannan makruhi ne ba haramun ba ne shi ne waɗansu sun ambaci wannan a cikin ila wato ka ba ka yi wa mutum alkawari cewa idan ya siyo maka idan ya siyo abu sai kuma za ka saya ka ba shi riba ba ka taɓa amma ribar ko nawa ba ce saboda wannan wato a tamkar ka ba shi kuɗi ne ka ce ya ba ka da ƙarin riba kamar da abin da bankin islamic bank ke yi su ba za su je su kaya su ajiye ba amma an kuma kake kana su suke to ku so in kun ya zan wani ya daga cikin ina a wajen malikiya shafi'iya ma ku su nafsan suka ce wannan ina ne suka haramta shi amma su ba ma su ba gani shafi'iya sun halatta ina amma sun haramta wannan sura saboda don su fa abin da za su haramta shi ke bai umarai ta inda tantar kayan su ne bayan ba ka ne tunda yayin da ka yayin da ka yayin da ka yayin da ka tsare matsayinka ka tsare ka kadar ka tsare makanka asara ta hanyar alƙawarin da ka ɗauka ka wata rufe makanka ka kada ba kai ka kada ba ka tabbatar kana da dukiya ba ka shiga cikin ka je ka ciwo ba sai da ka tabbatar cewa akwai wanda zai siya cewa zai siya kuma ya ba ka riba shi na wata ran muke kusan ka mutu da sarkin Kano yake shi bai ga bambancin wannan da riba ba wannan abin da islamic bank suke je bambanci su da riba ba kuma ya karfafa mazhabar shafi imam shafi ya hana wannan yace saboda duk wanda bai zai da suke kada ba yace zai sa ya yace zai samu riba ba tare da yadda zai dauki asara ba yana to wannan tabbatar da ne alhali kuwa ni ina ganin duk abin da mutum zai yi ya rage masa kansa kada ai kare a samu da shi yasa aka ce mutum ya dauki mutum ya dauki ya dauki jingina sai ya rage mutum ka tafi asara ne ko ita aka ce ka dauki jinjina sai abu da za su na risk management a cikin shari'a an yake ne saboda haka abin da bankuna suke yi abin da bankunan mutunci suke yi na wannan na risk management ne ya zo a cikin shari'a su malikiya sun ce makaruh ne saboda a ganin kan cewar za a iya tawakkuli da shi ya zuwa gari ba الثالث نوعه أن يطلب السلعة عنده يليني abin da zai siya a wajensa fala yajiduha indahu sai bai same ta a wajensa ba kuma ya shariha al-akhar min ghairi amrihi sannan sai wani kuma ya je sai ba tare da umarninsa ba wa yaqul tabi sarati sul'atan lati talabta minni yace ai abinda ka nema daga wajena na saya fashariha minni in shi'ita in kana so ka saya daga gare ni فيجوز أن يبيعها منه نقدا أو نسيئة بمثل ما اشتراها به أو أقل أو أكثر يا هلتا يا سيادة جريشي كوكو إيهاني كوكو مزواج أجلي irin da kwatankwacin abin da ya saye da ko kasa da haka ko sama da haka to wannan ka gaba a wannan ina ce amma ta halatta shi ne ba ka da mutum ya zo sai sai abu a wajenka ba ka da shi sai wani shi sai je ya sayo wannan abun shi ma ba shi da shi sai je ya sayo wannan abun sai ya zo ya ce maka abin da kake so na sayo abin da kake so wanda ka nema ga shi na sayo to dan haka ka saya daga gare ni in kana so amma wannan ya yake a wajen ku ya shari'a akhar haka shi yake a cikin gabara nusar ka me yake na'am wannan surar ya kira ta a cikin ina amma hakikatan ba ina ba ce tunda ya halatta ta a wato ya zo ya ce a ba a ya wato tasarrufin fuduli ne mutum ya yi abin da ya sa ya halatta ta saboda shi ɗayan da ya je ya siyo ai ka ga ya yi kasada ya yi kasada ba tare da umarninsa ba bai so ba saboda ya faɗa amma ya tabbatar cewar akwai ka akwai kastama amma bai tabbatar cewa zai iya saya daga wajensa ba kuma bai fi ittifaqi ba to sai ya je ya sayo domin ya sayar gare shi to a lokacin nan wani sabon ciniki ne wanda cinikin bai haɗu ga wancan cinikin da ya je ya sayo bil'ar ba ita kuwa ina an haɗa su ilmar ina shine ka haɗa cinikin ka haɗa ciniki biyu a ciki ɗaya ciniki ɗaya dukkan suran guda biyu wanda yake ya sayo naqdan wanda ya sayar maka naqdan sannan ya je ya saya daga wajen ka ila ajali kaga ciniki biyu ne wanda aka hada su lokaci daya idan da kawai sayar maka zai yi naqdan shi kenan sai na riga na sayar maka tafi sai ce a ni ba na so ai ba da haka ne ba da sharadin ka cewa in na sayar maka kuma zan sake saya daga wajen ka haka dalika idan ka ce ka sayo ka je ka sayo mun ka je ka sayo abu kaza ni kuma zan ba ni ko zan saya daga wajen kan baka riba kaga ka ka hada abubuwan guda biyu da sharadi wato in ka saya da sharadi ni kuma zan saya daga wajen ka domin da ba zan saya daga wajen ka ba kaga da shi na farkon ba zai saya ba saboda ka a cikin suran nan guda biyu akwai bai akwai ni daya kuma dukkanin su a na farko zai koma ya zuwa gari ba amma na biyu na farko riba ne clearly amma na biyu shi ba zai kai ya zuwa gari ba ba sai dai ya zama so mutum ya yi rikku saboda gudun kada mutum ya yi ya ci ribar abin da bai lamunin ba saboda yayin da ya zama to cewar na ce maka yayin da ya zama to na ce maka ni kuma zan saya daga wajenka ba ka riba a za ka saya daga wajenka ka ba ni riba to a illar shi ne a illar a zamanin bijo'un ba ina zuwa na gamba zaman ne bijo'un domin ka ce masa na yi lamunin cewa ba za ta yi asara ba na yi lamunin ba za ta yi asara ba zan zan saya kuma har in ba ka riba saboda haka ya zama kan cewar ka samu zaman amma ka biya a kan wannan zaman yayin da ya maka zaman har ya ce zai ba ka riba kaga ribar da ya baka ta zama to kamar kuɗi ne ka biya akan a wanda kuɗi ne ka samu akan zaman da aka yi maka saboda haka a cikin wannan in a cikin wannan babu riba amma akwai kuma abin da aka hana shi ne abbaman bije amma sura ta uku kuwa kaga akwai kasada yayin da wani yaje ya ce ba tare da umarnin ka ya sayar maka yayin da yaje ya ce tunda ba kai ka umarce shi ba za ka yi cewa ba zan saya ba amma yayin da ya siyo ya ce to gashi na siyo zaka saya idan ka saya ba tare da sanya wani kaidi ba ko da fadaukacin yadda ka siyo ko sama ko kasa ka ga nuna kan cewa ciniki ne wanda ba shi da alaka da cinikin farko saboda haka sai ya halatta na'am na'am da farko ko ta biyu na'am yana babban banki shi ne fassara shi da biyu gaskiya ne ina fassara ta da fassara ina da shafi'iyya amma wannan kare kuma wannan ina ta daga cikin surar da wannan ya tabe ta ba Ahmad Ali Abdullah a cikin littafin sa al-Muraba shi din ne wannan cikin murabaha ne amma abin shi da sharri ba mutum bai saya ba saboda ka dauki ba bai dauki sharri ba bai dauki kasada ba sai ce ka saya ni kuma zan saya daga wajenka da kaza saboda haka tamkar wato ya tarbi a bashin dubu goma ne daga wajensa zai biya shi dubu goma sha biyar shi ne wannan surar ta ina ce a wajen babu na'am
Thank you.
a wannan tawarruk ne wannan tawarruk in ka karba a dubu saba'in sannan kake kake ita da kai ta dubu biyu da nan kudin kake so eh shi kuma kai yana bunta za ka biya shi dubu saba'in amma kai ka samu dubu sittin da biyar ba sai rawa to wannan tawarruk eh shine wannan suka ce makruh amma kamar wannan kam a kamar wannan ita ce surar ina da malikiya suka faɗa ba ita ce ina da shafiya suka halatta ba wannan dinar da malikiya suka faɗa ne duk illar halinta shine wannan ka'idar ma kharaja min al-yadi wa dakhal al-ibrat bima kharaja wa ma dakhala wa yumkanu wasal abin da yake sannan ya dawo kuma a wazar da al-wasal na'am ɗalibai an ba su damar to dubu biyu abin da aka ba su damar dubu biyu ba makaranta za a biya ba su za a biya? Oho na gane. Eh. Na kudin wani abu da zai saya online. sai samu canji aha eh wala gaskiya a har yanzu ban gane ba eh eh ka kai abu online wani banki ne zai biya bankin ka na Najeriya tunda kai ɗalibi ne. da wannan abubuwan wani lokaci sai kaga bana bana iya kallon su wato irin wannan dabarun dabarun na na cire tashi ga wannan wato shi idan shi wanda yake yana da damar ya ci ciki har na dubu yana da damar dala har dubu biyu ko a a yana da wannan damar amma ba shi da dala ba shi da kuɗin da ba shi da lura da za su kai har wannan dalar da zai ciniki da ita sai ya yi ya riga ya canza to da ya canji dalar ya sa tana hannunsa ne kuma tana cikin account a abinda nake da Allah bari mu ka gauna fahimta ya canji dala dalar da ya canza daga banki ya canza ko a wajen yan canji a wajen banki a banki ya canza saboda haka tana cikin account ɗinka kenan dala tana cikin account ɗinsa dala dubu biyu ko a'a kada a kada kada a yi kada a yi rikici dala ce account ɗinsa ko naira ya riga ya cinci su dala dubu biyunsa ya ajiye suna cikin account ɗinsa ya yi amfani da su ya kashe su yana son karin dala ba dama a bashi da Thank you.
ya zai iya mai oke da yake idan yana da naira shi tun da yana waje zai iya amfani da katinsa ya sai abin da yake a dala ne kai anya sai ga a yanzu gani ina da kati wanda yake akwai dala na je zan kai a Jordan na je zan kai a na je zan kai waya da kati a zan kai katin telefon layin waya da katin yaki kuma na naira ne a waje ɗin ko da ne
Thank you.
shi dan zaɓen shi ma dan Najeriya ne ko ka dan can ne dan can ne okay in aka biya shi in aka biya shi dama ba ta yi waye ba sai ba shi dalar ya dauke wani abu a irin wayannan abubuwan za a ga zahirin su ya halatta amma kuma saboda hanya ce da ake yi wanda ya ci karo da dokokin kasa na maslaha sai ga akwai cutarwa da yanzu kaga yadda aka rinka yi da ATM na a tafasa kuɗi shi ya kai ya zuwa ga aka hana mutane ma amfani da ATM na su a waje don haka irin wannan na gaskiya bai halatta a yi abin da yake zai cuci al'umma baki ɗaya ba الفرق النوع الثالث نوع لأوك بيع العربان تلكم عربان وهو ممنوع شيء وأن هنا شيء إن كان على أن لا يرد البائع العربان إلى المشتري إذا لم يتم البيع بينهما إذا أي شيء شرط كان شيء وان يسير البائع وان يسير أبوه wato ba zai dawo ma da almushtari kudinsa ba idan cinikin bai tabbata tsakaninsu ba fa in kana ala an yaruddahu ilayhi idan lam yutimma al-bay'u fa huwa ja'iz idan an yi shi ne a bisa cewar alba'i'u zai dawo ma da wanda ya saya argon dinsa idan cinikin bai cika ba to ya halarta bayan argon shine ka bada deposit ai shi ne ake kira albon arbon kamar za ka kai wa za ka kai kan za ka je ka kai mota sai a ce sai ka kawo sai ka kawo deposit idan ka ba da deposit za su rike idan ciniki ya tabbata za ka cike kuɗi idan kuma ciniki bai tabbata ba to wannan kuɗi da ka ajiye dabba bai ya sha ba za a dawo maka da shi ba to shine wannan al-mamnu me yasa ya zama to mamnu na'am saboda asalin malibin babu cutarwa ne da wani haƙƙi za a rike maka kuɗi to wannan shi an haramta shi al-imam ahmad daga cikin mazahib ya kaita da halatta shi ya ce ya halatta me dalilin da imam ahmad ya halatta shi na'am asarar da shi wanda ya sayar ta hana masa ya sayar ma da wani saboda haka wannan zai iya cewa wannan zai iya bayuwa ya zuwa da yanzu domin da baka da baka zo ka tsare masa sin arba da wata kila wani zai saya amma yanzu wannan professor by that opportunity ko sai tunda ai wannan ba ba cuta ce wanda take hakika ba sai yi idan bai saya ba ka ajiye ba wanda zai je saya ko ba haka ba mutum zai eh eh to ai shine ake cewa wannan asara ba ta tabbata ba ce domin sai in ba ta je ba ba wanda zai inda kamar a ce tabbas da ka zo ka tsaya ka ba su jafa su kuka kulla su yi tabbas sun hana wani ne suka ba ka kaga wannan sun san asara su saboda haka in baka zo ba in suka rike akan asara su take muku hakika amma asara da take mawhuma da soke ake yi shari'a ba ta yadda da ita na'am dauki dauki a kuma kika wannan istisna ne istisna daban da kasuwanci daban in ka nemi a sana'anta maka abu wannan ka nemi a sana'anta maka abu wannan daban ne wannan za a iya cewa wannan ba argon bane wannan zai zama to kan ta kawar da barar amma wannan ɗan kasuwa ne sai ka bace kayan ka a cikin kasuwa kana sayar da talabijin sai mutum ya zo ya sai da talabijin zai sai talabijin ɗinka amma ba zai sai talabijin ɗinka sai kace wace kuka yi ittifaqi sai kace to zan tabbatar da gaske kake yi kawo kuɗi ka aji kawo rabu kuɗi kawo ten percent sai kawo ten percent daga baya sai kace ka samu ten percent a wajen wani kafa arha sai ka dawo kace masa ba ni ten percent din ba na fa ku shi sai ku a'a ai kun da riga ka bani ko dai ka saya a yanda muke yi ko kuma wannan kuɗi ba za su dawo wajen ka ba shi ne fasuran arbon ne to kaga kuma dan da suka hana malik da suka hana su ce wannan kudin da ne ne ne ne da kalbi ne ya ci ya ci ba don haka da take mutum kudi to abin da zai iya zamantowa hujja ga mazhabar hanabila shine suna ganin sun wato maganin cuta wadda take a bar suna tsammanin sa a fuwarta to ita ka'idar abbara za ka kawar da shi ne idan ya zamanto mawuwar ba ka tabbatar afuwarsa tun da shari'a tana amfani da abin da yake wato muka haske ɗari bisa ɗari zai faru ko kuma a bisa zallo a zallon rajin da so mafi rinjaye amma almawhum wani lokaci almashkuki wanda ake shakka suka yi ilhakinsa tare da almazlum amma wanda yake almawhum kawai kawowa ake babu wanda yi akan afuwar tsoron afuwarsa da shari'a ba ta yin su babu shi yanzu irin wannan cutar da wanzu mai shi mai talabijin ya ce ka kawo don in tabbatar kan cewa ba zan cutu ba ya tabbatar cewar zai samu wanda zai kai wannan abin da nan sai to wannan dai yana daga cikin abin da a duba a ga a hujjojin a insha Allah ta ci in muka ci gaba da dauran nan za mu ga in Allah da zan nemo ta alilat na alhanabila akan wannan amma dai wannan ta'alil ne shi na san sukan ambata a wajen halatta bai'ul arbo amma kuma wannan ta'alil da suka faɗa gaskiya ta'alil ne wanda yake za a yi tasiri a kansa inda amfani da opportunity cost in ko za a amfani da opportunity cost ka buɗe hanyar riba ko ba ka ba don wanda ya baka kuɗi ya baka kuɗi yace ka dawo ya baka goma yace ka dawo masa da sha biyar zai iya cewa da ya baka goma din nan da ka bar masa zai juya shi ya samu sha biyar amma in ya juya shi zai iya samun asara to da haka wannan juya wanda yake cewa zai yi ba tabbas ba ce sai ma in ka ba shi din kawai ajewa zai yi babu harkar da zai je juya shi ba to da haka kaga su kuma suna cewar abin da yasa in ya baka goma zai ce ka dawo masa da sha biyar saboda opportunity cost ka hana shi amfani da kuɗinsa domin ya samu wani abu wato damar da yake da ita da kai in kai amfani da kuɗin ita ka hana shi duk a maimakon wannan biyar din da aka ƙara masa to amma shi wannan damar ai ka ga mawhuma ce a bar wahani ce ba ta da tabbas dan ta yi in ka bar masa din ba zai amfani da kuɗin ba sai yi amfani da shi ya asara to shi ne yasa a shari'a ba a amfani opportunity cost wanda yin economics yake faɗa ba abin da aka yi da shi bane to amma a wajen dagul arbon abin da ake cewar arbon yana yi kaga abu ne ana ana an raka ba shi akan opportunity ko amma duk da haka dai in malamai suka halatta abu yana da kyau a abinci ko a ga ilal din da suka faɗa insha Allah za a النوع الرابع نوع نهض بيع حاضر اللباس sayarwar wato ɗan gari ya sayar ma da ɗan badiya ɗan ƙauye kayansa da ya zo da su min alladina la ya'rifuna al-as'ar daga waɗanda ba su san wato farashi ba na kasuwa wa qila li kulli waridin ala makan waɗansu kuma suka ce duk ma wani wanda zai zo wani waje wa in kana min madina ko da ɗan gari ne ba ɗan ƙauye ba wa ta'rifuhu bis-si'r sanar wa ta'rifuhu bis-si'r sanar da shi farashin da ake sayar da abu kalbai kamar kamar sayar kamar karbai ilahu kamar sayar maka da abin ne fala yajuz shi ma bai halatta ba wa ikhtilifa fi shira'ihi lahu amma an yi sabani wajen a sai masa abun in zai saya a ce za a sayar masa dan ka a doki hancinsa to kun ga turan shine wanda yake bai san kasuwa ba sawa'un dan kauye a zahirin hadisin akan dan kauye ne domin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shine wala yabi hadirul libas kada dan gari ya yi sayarwa wato ya yi cinikin sayarwa ga ɗan ƙauye ɗan ƙauye ya zo da kayansa ya zo gari bai san a nawa ake kai da kwandon tumatir ba a gari ya zo da kwandon tumatir ɗinsa sai ɗan birni ya je ya ce masa baka san kuɗi baka san nawa ake sayar da abin a kasuwa ba ba nan sayar maka in na sayar maka in so ka bani abin da za ka bani saboda haka sai ya je inda ake sayar da shi a kasuwa sai ya sayar da shi shi ko dan kauye bai sani ba wannan sura ta farko kenan sura ta biyu ya ce a zan gaya maka kudin ka aka zan gaya maka abin da ake sayar da kwandon tumatir kai ba san kasuwa ba ba ko ne duk wanda yake zai saya kasa da naira dubu daya kar ka sayar masa dan in ka je kasuwa a dubu daya ake sayarwa shi ne tarifu ko bisira sura ta biyu kenan sura ta uku ashira lahu ba kayan ya zo ba ya zo kasuwa ne da kudin sa dan kauye ne ya zo zai sai waya sai sai kai ka ce baka san kasuwa ba za a doka hancin ka mu je mu je maka cikin sai maka waya kun ga suwa uku kenan ko albai'u at-ta'rifu bis-si'r wa shira to sura ta farko ta haramta saboda nassin hadisi akan ta wala yabi hadirul libas sura ta uku hadisi bai zo a kanta ba ita ma haramun ce saboda illar da ke cikin ta farko din tana cikin ta biyu domin sai aka yi ilhakin hukuncin an gina shi ne akan cewar wato a za a dama ce ta zo ta a samu arhar kaya a samu ragowar a samu ragi a farashi amma ka cuci kasuwa ta cuci jama'ar gari yayin da ka ba su dama samu wannan arhar ba kai kake banta da samun arhar da kai saboda haka hannun da yasa aka yi na in in saboda haka idan ka sayar masa ko ka gaya masa farashin duk wato tasirin da yake ko tunda dai ka hana mutane su amfana da sauki da yake musu saboda haka wannan hani ne da aka hana shi saboda tsare maslahar al'umma ba ce maslahar kasuwa don haka ko ka sayar masa ko ka gaya masa farashi ko hukuncin da yake amma wajen saya kuma ba ka cuci kasuwa ko ba ka cuci kasuwa ba ba ka cuci kasuwa ba bar ka ƙara ma bal ka ƙara ma ka ƙara ma 'yan kasuwa ma samun wato hauhawar farashi domin yayin da ya zo ɗan ƙauye ya je zai yi ciniki wayar da ake kaje da dubu ashirin ka sayar masa dubu ashirin da biyar in wani ɗan birni ya zo sai ka latsa shi ma ka ce shi ma ashirin da biyar da haka shi kenan sai ga an samu hauhawar farashi idan aka samu 'yan ƙauye da yawa suna shigowa suna irin wannan cinikin to amma in aka samu wani fa ya zo ya ce musu kai za a duka shi ku ni zan kai mu to kaga ya taimaka ma ɗan ƙauye kuma ya taimaka ma kasuwa an samu stability na farashi amma kuma ya hana 'yan kasuwa samun tsarin kuɗi eh to amma kaga wannan maslahar ta 'yan kasuwa ta fi karo da maslahar mabukaci dan kauye da kuma maslahar kasuwa ma baki daya domin abin da zai sa farashin ke ta hawa suna samun amfani amfanin nasu ne kadai capitalism ne kaga su capitalism cewa suke yi su kare yan kasuwa su samu kuɗi da yawa in suka samu kuɗi da yawa sai a yi ruwan sama na wannan riba sai kowa ya samu cikin shi suke masa cikin down theory duk abin da zai sa ɗan kasuwa ya samu tsarin riba maslaha ne ga al'umma da economy baki ɗaya domin yayin da suka samu kuɗi da yawa to za abin da ba sa saya sai su je su saya wataƙila da ba sa irin wasan wataƙila ba sa zuwa su ce za su gom amma yanzu da sun je sun samu kuɗi da yawa sun kai da za su kashe su ce za su gom za su kashe za su gom masu aikin gyaran ciyawa za su samu aiki masu kamfanin masu kulob na gol za su samu aiki sau da haka cikin na sa na harkar iktisadi ya samu saboda ne saboda masu kuɗi sun kama sun kara samun kuɗi sun tunanin kafitan ne ɗan jari hujja to amma ka ga ita shari'a tana duba maslahar al'umma ne baki daya ba maslahar wata tabaka ta mutane masu karfi ba annawul khamis talaqqi sil'a ala min mutum ya je ya tari kayan sayarwa a masafa a nisa na mil daya wato mil daga gari wakila ala farsahaini wadansu kuma suka ce a duka farsahi biyu mil shida kenan ko وقيل على مسيرة يوم فأكثر ودن كما سكتي ورغدن تفير وني ديا كو سما ده هذا تفير وني ديا شيني واتو رب مرحلة مرحلة يتتي واتو تفير من 40 دقيقة يتتي مرحلة مسيرة يوم وليلة كما تكانوا مكة da Madina to rubunta shine kamar wato kilomita a a wato kilo a kilomita 40 ko ko mil arba'in mil ashirin da hudu qabla an tasila ila al-aswaq kafin kayan sayarwar su kai kasuwa wa huwa la yake wannan ciniki ne wanda bai halatta ba li haqqi ahli al-aswaq saboda tsare haƙƙin masu zuwa kasuwa masu zuwa kasuwa suna zuwa kasuwa saboda su san a can za su samu abin da suke ake sayarwa to yayin da waɗansu suka je suka assasa wata kasuwar a can sun fice sai sun tashi suna ta neman ka ga wahala ne za ka tashi nake ta duba gari ka ga masu shigo da kaya daga waje kaga an sa wa mutane mashakka kuma damar da kasuwa take samu za a samu saukin kaya an samu ƙarin supply ƙarin kaya da ake kawowa wanda zai tasiri akan rage farashi ka hana ma kasuwa samun wannan ka hana ma al'umma fa in waqa'a idan wannan ciniki ya afku fa tulifa fi fi ta'jibil mutalaffi an yi saɓani wajen yin horo ga wanda ya je ya tare ya yi tare din wato an yi saɓani za a yi masa ladabi ko ba za a yi masa ladabi ba وفي اشتراك أهل السوق معه لو جنين تارية تأين كاسوة تاردش ولو جنك تأمك تعجيب الدور أدب تدشي وأدورش وأمك فلالا وأمك ونعب نموه إذا اجتهاد الألحان ولو جنك تأمك تنكس abin da ya zo ya karba ya saya sai a ce a sa duk yan kasuwa zama sun tura kawo a cikin sa saboda haka riban da ya samu sai a raba tsakanin abin da ya kashe da uwar kuɗi su kuma sai su tattaro a ce nawa ne naka ka san sai a ɗauki daidai ka san ka ya riƙe sauran kuma sai su yan kasuwa su ɗauka saboda haka sai su tattara nasu kuɗin sai a dawo masa da uwar kuɗi riba kuwa jubi na abin da suka da kowa ya bayar kun fahimci yadda za ake za a yi idan alal misali masu tsayar da wannan abin shi shi mutum ɗari ne ya je ya saya a dubu goma ya je ya saye ta a dubu goma bayan kuma inda an kawo kasuwa za a sayar da shi a dubu goma sha biyar ne na ga shi ribar dubu biyar ce to sai a ce yan kasuwa da baki a yadda ka saya a dubu goma duk za mu haɗu kowannen mu zai kawo mutum goma ne suke yi har da kai to kowa zai haɗa zai haɗu ya kawo dubu goma ya zama to ya zama to dubu ɗari da ka bayar za mu tattara mu baka dubu casa'in ya zama to dubu goma kawai kasa saboda haka ribar da aka samu na dubu hamsin haka za mu rarraba kowa ya samu dubu biyar biyar saboda haka maimakon ya samu dubu hamsin shi shi kaɗai ya sanya dubu ɗari sai ya zama to dubu goma ya sa ya samu dubu biyar kaga an masa uku ba kenan saboda ya cuci sauran jama'a waɗanda su ma da sun zo da za su samu fa'ida wa qala shafi'i imamu shafi'i kuma yace inna ma yumna li haqqi sahibi sil'a illa da yasa aka hana talaffus sil'a wa talaffus sil'a an hana ne saboda tsare haƙƙin shi dan kauye da ya zo da wannan kayan daga waje fa huwa bil khiyar dan haka yana da zabi zabin nasa ne idan ya idan idan idan idan wato ɗan hibba suka je suka samu wanda ya fita waje ya je ya yi tare ya karɓi kayansa ya sayar masa in yi hibba suka kama sai a ce to kana da zabi wannan abin da ya zo ya saya a wajen ka dubu goma in ka ce kasuwa dubu sha biyar ne ka yi da dubu goma in yace ya yarda shi kenan da yake da yaushe zan sha wahala an kai cikin gari a bani in koma garin idan kuma yace bai yarda ba to sai a ce to a ƙarasa kasuwa in aka ƙarasa kasuwa ka sayar abin da ka samu shi kenan ka ɗauki ribar ka ka ba shi kuma abin da a ka dawo masa da kuɗin ka da ya saya daga wajen ka saboda haka kaga sun mai da haƙƙi ya zuwa ga shi mai kaya ne ba al'umma ce ga baki ɗaya ba wannan shi ne masabar shafi amma shi mafhum ringar imam malik cewa cuta ne ga ahlus sun ga 'yan kasuwa idan kuma wannan shi yasa suka ce yace a ishtira idan kuma yace cuta ne ga al'umma baki daya shi ne yace ai tabi to kaga ji illan guda biyu a ban lura ce wajen mali idan cuta ce ga al'umma baki daya to shi yasa yace magani shi a horar da shi dan ya cuci jama'a amma abin da ya samu ya samu sai dai ya sha wahala an masa horo gobe ba ya sake wa ajazahu abu hanifa abu hanifa ya halatta shi domin shi ciniki ne wanda yake mutum ya yi saboda haka wannan yana da cikin irin abubuwan da imam abu hanifa ya kan yi na rashin aiki da hadisai in ma saboda ba su kai masa ba ko kuma sun kai masa yana ganin sun ci karo da siyasin bayyananne saboda ka'ida shi ne kan cewar mutum yana da haƙƙin ya sayar da abinsa mutum yana da haƙƙin ka je ka nemi araha wajen wanda za ka samu araha النوع الثالث نوع الشدة fi bayin insani ala bayi akhihi cikin sayar wato cinikin mutum akan cinikin dan uwansa wa inna ma yumna'u inda al-imamaini ba'da rukuni wa taqarrub ana hana wannan ciniki ne a wajen al-imamai suwaye al-imamai idan ibnu shidan yace inda al-imamai al-malik wa na'am malik wa shafi'i a wajen malik da shafi'i ana hana wannan cinikin ne بعد الركون والتقارب bayan rukuni karkata ya zuwa ga yarda da juna wata ƙaru da kusanta ana cikin ciniki ka ce to a ka sallama eh na sallama kaga an samu to an samu rukuni to a lokacin da aka yi haka sai wani ya zo ya ce zai yi ciniki akan wannan ciniki to shine aka haramta to amma kuma gaskiya saboda hadisin da yake wala yasumu ala sawmi akhi kada ya sai akan sai dan uwansa wannan mutlaqan ko da kai ba ka da mutum domin yayin da yake domin kai ba a samu rukun ba yana cewa ka sayar min kaza shi ne yana cewa a'a kaza ne ba a samu rukuni ba to hatta kai ma an hana inda kawai cinikin ne aka hana bayan rukuni da hadisin ba zai zo da karin wala yasumu ala sawmi akhihi ba annan ustade wannan to wannan ne za aka hana wannan cinikin anniza ba nan ne ba ba wani niza a hawa farashi to idan idan ya zama so idan ya zama so zuwa yi kana so ka sai waya sai makwabcin ka a kanti kun yi hukumi ya ce a dubu goma sai ka ce ka gari zan sai maka dubu fara ka ga ba hawa farashi ko wajen jima albabba a kan albabba biyayya sai ka yi biyayya don yayin da ka riga ka shirya da mutum ya ce zai biya ka dubu goma sai ce ni a waje na za ka saya a dubu tara ya za ka yi da wannan mai tafiya a ƙi na ne nan na so na shirya da mutum zan samu abin da ya zo ba sa mutum ko ba haka ba sai ce ya ta ko kuma mun san wannan illa ce da shari'a ba ta inda ma yuridu shaytanu an yuqa bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir kenan yana so ya afkar da ku ne a cikin kiyayya da gaba a cikin alhamar wallai a cikin shan giya da kuma shata saboda haka duk abin da zai afkar da yayya da gaba a cikin al'umma ana hana shi wanda yake yana wannan yana da shi na'am dar'ul mafa'a ba dar'ul mafa'a eh to dar'ul mafasid ne eh haka ne dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mafasid an hararo barnar da za ta kawo ta kiyayya shi yasa fa'idar da za a samu zariba ko ta sauki da wancan zai samu sai shari'a ta kawo da kai daga gare ta domin karnar kiyayya ta fi wannan maslahar da za a samu annan sabi nau'i na bakwai albai'u yawmal juma'a yin ciniki ranar juma'a min hini min hina yasqutu al-imam ala al-minbar daga lokacin da liman yake hawa kan minbari ila an tanqadi as-salah ila an tanqadi as-salah har ay sallama daga sallah ويكتب في المشهور أديك مشهور مجانا أنا قاتل والنبي يمكن خلافا لهما ساقاني جمال ساقاني أبو حنيفة جاء الشافعي wanda suka ce ba za a ba su cinikin ba sai dai su ba fara Allah an ga an yi ciniki amma sun saba ba Allah sai su yi ciniki amma a wajen Malik sai a bata Malik ya karanta saboda katawar za ta yi maganin gobe ba sa kuma ba to yanzu mu a nan ya za a yi irin wannan cikin so ya mu zurfi dan juma'a daban daban ne akwai masallacin karfe daya akwai masallacin karfe daya da rabi eh kace kai tawal ai ka ta kura mu menene illar hali daga illar da mu gani ne illar hali saboda shagalta da barin zuwa sallar juma'a ko ba haka ba fas'au ila zikrillah wa darul bayt domin in kuka yi ciniki ba za ku yi sa'ai ba za ku shagalta da ciniki ba za ku yi sallar juma'a ba don haka idan za ku yi cinikin amma kuma ba za ku rasa sallar juma'a ba a wani masallacin za a iya yi eh idan dai wanda ita ce illa kuma ita ce illa ko na a'a ba nan dai wannan ba ko da ana juma'a ko da kana nan zuwa masallacin alfurqan a yan alfin ka bude yan alfin kana sayarwa amma mutanen yan alfin ba a nan suke sallah ba gara wani suke tafiya kuma za su zo ciniki ana sallah alfurqan amma masallacin su tarobi ne za su samu sallah a tarobi wannan ciniki ya rasa gudu a nasa ba tunda za su samu a tarobi na'am kowawa na'am a a kuma a ba ka da tabbas kuma zai tabbas zai tabbata to in za ka tsaya da zo mai ciniki amma da sharadin za su yi tsarin hukun sallah na wannan ya halatta saboda ne saboda ne ya barrata eh eh to da ka bazan babu ita shine wannan illar babu na ambarwan sai ka tira sai ka tira eh shine idan da ka riga ka yi sallah ka je ka samu ana yin sallar juma'a a wani waje kai za ka iya yi ko wannan babu iska tunda shi ne wannan inda kai ka riga ka yi sallar juma'a to amma in kana so in ana so a san wannan farkin in ana so a san wannan farkin in ana so a gero ne hukuncin matafiyi matafiya su yi ciki tsakanin su ranar juma'a wanda su ba ahalin juma'a ba ne na a ku nemo a nemo farkin a ji mai kuka suka ce a kan matafiya to idan ba a kusa da masallaci yake ba fa a'a ai wannan misali idan ba a kusa da masallaci yake ba idan a kasuwar sabon gari ne yana kasuwar sabon gari dole in lokacin juma'a yayi daga yaushe daga yaushe zuwa yaushe zai rufe karfin sa na'am ai wato fardul mas'ala wannan abin da yasa wannan ta zo saboda a gari ana da masallacin juma'a ɗaya ne kawai yayin da ake da masallacin juma'a guda daya ka ga wannan suka kawo amma yayin da ake da masallacin juma'a daban-daban kuma suna da lokacin sallah daban-daban wannan illa ba za a ci kawo ba an dai an fahimci illar na'am arama na'am na'am zai magance ku ba shi ku ba shi lasu da Allah na'am
Thank you.
to ai wannan idan ya zama so zai kai ya zuwa ga da su juma'ar ba amma idan sun da sun san cewar idan wato an tabbatar da wajen shi halartar juma'a da kuma kan cewa kada su iya hana mutum ya sallar juma'a kuma ya san yana da damar da zai sallar juma'a a wani waje saboda haka zai iya tahsilul maslahatai ya samu maslahar kullu cinki da maslahar kuma zuwa ya samu juma'a wanda shi ne mafi na'am masu zuwa eh to ai kuma din an aka sanar da su cewa ga yadda su su ke amma da wannan dai ba Allah ya aiki rani ne akai da hanyar illa na'am annabi sami nau'i na takwas fi bai'il ummi duna waladi hasabu mutum a sayar da uwa ba tare da ɗanta karami ba ana magana wajen cikin bayi kenan aw bai'uhu dunaha ko a sayar da ɗan ba tare da ita uwar ba kala ya ce فلا يجوز التفريق بينهما بهلكة أي تفريق أربع قانون كده حتى يظهر الولد حتى لو يعيش الفرع ما لم يؤجل ما لم يؤجل ما لم يؤجل الاستقرار مطور بعد جزء الكريم بالفرع ne ya ba fa dabba sai a ji a kawo masa wani magani da zai sa ya fara fafara da wuri dan aikawar jini ya zuwa ga abin da aka hana ويجوز التفريق بينه وبين والده amma ya halatta a raba tsakaninsa da uba saboda uba ba shi ne yake da hakkin habana ba wannan maslahar wa aka taro na'am maslahar yaron na'am maslahar yaron aka taro har hadda uwar ma saboda ita ma an kiyaye mata dole ne wannan ita fa karfi in ka raba uwa da ɗanta ta azabtar da ita na asalin wannan hadisin a sayyidina ali ne ya je ya sayar da a ya je ya sayar da wata kuyanga a ya raba banda ɗanta sai ɗan ya zo yana kuka wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake alhaqu bi ummiha da ga da shi bi ummi alhaqu bi ummi bi ummi da ga da shi da mahaifiyarsa saboda tausayi da kuma gudun wato hana ɗa haƙƙinsa saboda a cikin shari'a a bana haƙƙin ɗa ana duba maslahar ɗa waɗansu ce ana duba maslahar ɗa tare da uwa saboda tausayinsa amma a fahim maslahar uwa ɗa ake dubawa domin yayin da ya zama tokan cewar shi yasa uwar idan sai aure sai haƙƙin ce haƙƙi haƙƙin habana inda haƙƙin ta ne ba zai faɗi ba haƙƙin ɗa haƙƙin ɗa ake dubawa النوع التاسع نوع نشر بيع وشر شركي لشرد وهو الذي يسميه الفقهاء بيع الدنيا شنو ولا معلمي تيجي شيء مثلا تيجي توغشيا فقال الشافعي وابو حنيفه البيع باطل شافعي ابو حنيفه سكتي تيجي فاتشين وقال قوم ولن معلمي تيجي البيع صحيح والشرط صحيح تيجي آه شنو ingantacce ne sharadin ma ingantacce ne wa qala qawmu waɗansu kuma suka ce al-bay'u sahih wa shartu batil cinikin ya inganta sharadin ya baci wa fil madhhab tafsil a madhabar malik akwai tafsil akwai sha'a wato akwai bayani fa in kana ash-shart yaqtadi at-tahjir 'ala al-mushtari batul ash-shart wal bay' idan sharadin zai kai ya zai bayu yana hukunta wato yi wa mutum katanga shi wanda ya saya za a katange shi akan abin da ya saya to sharadin da cinikin sun baci illa an yasquta anil mushtari illa an yasquta anil mushtari sharfahu sai dai idan shi ne sayarwa ya sarrafa da wannan sharadin da ya sanya ga mushtari fa yuzul bai to ya halatta cinikin sai ya halatta menene misalin sa yace misal wa misal wa dalika مثل أن يشترط عليه أن لا يبيع ولا يهب misali ya shaddanta maka cewa ba za ka sayar ma da wani ba ko ba za ka bayar kyauta ba zan sayar maka da mota ta amma da sharɗin karka sayar ma kowa ko kuma da sharɗin kada kai kyauta da ita kaga wannan tahjir ne ko ka sanya masa iyaka aw yastarta fil ama an yattakhidaha umma walad ko ya sanya masa sharadi in ya zai sayar masa kuyanga cewa da sharadin ka dauke ta zama ko ummu walad wato dole ka sanya ta haifan maka dan ta zama to ummu wala domin ummu wala ba za ta yi sayar da ita ba ba za ta yi kyauta da ita ba to kaga duk wannan sanya wa mutum kaidi ne akan abin da yake ya mallake shi dari bisa dari aw an la yusafira biha ko kuma ya shakanta maka cewa na sayar maka da wannan kuyangar amma ba za ka duk inda za ka je ba za ka tafiya da ita ba sai dai ka bar ta a garin fa in ishtaraqa manfa'atan li nafsihi to a cikin wannan idan yayi wannan bakala shartu wal bai da cinikin da sharadin duk ya baci sai dai idan ya kare idan shi al mushtari yayi wato ya soke wannan sharadin to yanzu na idan har eh in ka awon nan daban ne wannan domin motar kun rike kun rike asalin binciyar motar a matsayin a matsayin wato jina a matsayin rahab wannan daban ne amma wannan an riga an yi ciniki an gama an riga an yi ciniki an gama amma ka tantance masa cewa ba zai sayar da kowa ba yanzu wannan yana faruwa wajen a wajen a sukuk da ake yi musamman a sukuku siyadiya sovereign suku gwamnati ta ce ta sayar ma da da da masu masu jari ta sayar musu da asibiti amma da sharafin cewar idan za idan da sharafin ba za su sayar da asibitin ga wani ba sai dai sayar da shi ga gwamnati an fahimta da sharafin ba za su sayar ma da wani asibitin ba sai dai sayar da shi ga gwamnati ko kuma ta ce a ginin ministry of finance ta sayar da masu jari ta sayar da masu hannun jari ta tafi haya daga wajen da sharaɗin cewar ba za su sayar da wani ba sai dai su sayar da ita gwamnati to wannan shi ne abin da ake cewa bai ulwafa bai ulwafa hanafiya sun halatta shi malikiya ba su halatta shi sauran jumhur ba su halatta shi ba ya yi kama da irin wannan sharaɗin ya yi kama da irin wannan sharhin akwai suwar wanda aka halatta shi al-habbab ya yi wani littafi yana nan a internet ba ya samu wannan at-tahrir fi masail al-iltizam at-tahrir fi masail fi masail al-ilzam wal iltizam habbab ne kan muktafa littafi ya kawo irin wa'annan suwar din waɗansu sun halatta shi saboda fatawar Umar da yake cewar idan mutum ya sayar da baiwarsa ya sharfinta cewa idan ka tashi sayar da ita fa hiya libi sama da yanda na saya da yanda ka sayar mu to zan saya daga wajenka da wannan da wannan kudin to kaga wannan nau'i ne na tahajiri wannan sharafin ya halatta ya yi kama da wannan tahajiri ne aka yi masa to shi ne aka ce idan ya yarda tsau'an ya tabarruki da shi yake ya yi tsau'an da tsau'an ba a rabatunsa da wannan cinikin ba bai zama tushen da to ya halatta wato bayan an kulla cinikin sai ka zo ka ce to ko yaushe ka kasa sayar da ita a ni ne na fi cancanta na saya da kuɗin da na sayar masa to idan ya yi tsau'an bisa tabarru'i ya ce ba tilasta shi aka yi ba ba kuma a sanya shi sharaɗi ne a cikin cinikin farko ba ya halatta يقول هذا قول أبيك ولا يأخذ بجنون من المسألة إلا بالوجوب بيع والشرط أما أنت شرط إني بها على السبع فإن اكترت منفعة لنفسه إذا يشرط أن توجع أمفانيك كنسا كركوب الدابة كما يحو أبو الهوى كما يندي فاروق حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم للجاهل يسير أقومنسا أما جابر يشرط أن تشيوها زنشي كما دعوان تحمل في مدينة ka gani alba'i ne ya shartanta duk da yake raƙumin ba nasa bane amma ya shartanta cewa zan ci gaba da hawan sa har sai na je Madina kuma wannan hawan ka ga me ya kamata ai kamata ya biya kudin haya ko amma bai biya kudin haya ba aw sukuna dar ko kuma ya shartanta ya ci gaba da zama a gidan da ya sayar ba tare da ya biya kudin haya ba muddatan ma'luma iyakacin wata mudda wadda an kayyade kaga kamar na jajir ya ce zuwa madina an kayyade muddar babu jahala jazal mai wa shar to cinikin da sharatin ya halatta saboda haka kun ga sharatin da ba a hada shi da ciniki sai sharatin da yake korewar abin da ciniki yake hukuntawa yanzu yayin da ka ce wa mutum na sayar maka da wannan mota amma da sharatin ba za ka ba mu kowa ita kyauta ba kaga ai wannan ya saba da ciniki da ciniki za ka mallakar da mutum abu ne yayin da kake mutum ba zai ba da kyauta ba ka mallaka masa ya zama so mai mulki ya zama so mai mulki ba ka ba shi aro ne kawai na to amma idan sharaɗin bai saba ma abin da ciniki yake hukuntawa ba kamar sharaɗin wata wani amfani ne kamar wannan kaga ya halatta a haɗa ciniki da sharaɗi shi yasa ne ma hadisin naha an bai hadisin naha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i wa shar bi inganta ba ba hadisi ne ingantacce ba dan kace haka sai zama to duk wani sharadi an bata shi kenan duk wani hada jinsi da sharadi bai halatta ba bayan kuma akwai jinsi da sharadi da ake halatta shi ya kamar wannan kamar wannan ko kuma ya ce na sayar maka da gidan nan amma da sharadin za ka kyale ni in zauna a cikin su sai bayan wata uku wannan ya halatta amma wannan kace na ba na sayar da gidan nan amma na ba ka wata uku ka kai wannan ai ba shi da alaka wannan ne a wani dan haya ne dan haya ne shi wannan akwai wata akwai wata contract da suke kana nan daban na'am وإن شرط ما لا يجوز إلا أنه خفيف جاز البيع إذا يشرط أبن الذي حلت بقى كده أبن يودي في اليسوكي يا حلت وبطل الشرط شرط يقاتي مثل أن يشترط مثال يشترط أنت إن لم يأته بالثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما yace idan baka idan baka biya ni kudin abin da na sayar maka ba kwana uku to shi ya tashi tsakanin wannan ya halatta a ciniki ya halatta amma sharaɗin sai a jifa da shi domin wannan sharaɗin tahdir ne saboda ba mutumin da ya saya yana da haƙƙin ya biya duk lokacin da ya duk lokacin da ya yarda duk lokacin da ya sanya na an sa takura a kan mushkil an ce dole shi kwana uku ya kawo farashi فإن قال البائع إذا لسيا يتي متى جئتك بالثمن رددت إلي المبيع na sayar maka amma koyaushe na dawo maka da kudinka ka dawo min da ajina an gane ka ce da mota ta ka saya miliyan ɗaya koyaushe na dawo maka da miliyan ɗaya za ka dawo min da mota ta lam ya juz bai halatta ba to wannan shine bai'ul wafa inda ake faɗa bai halatta ba saboda kamar ka ba da bashi ne ka ba da bashi sannan ka san ka mayar da wannan kamar abin da ka bayar sayarwar da kai kamar bashi ne da sharfin kan cewar zai amfana da wannan a jingina domin mata ta zama to kamar jingina kuma zai amfana da jingina ya zama to sanafin jarra nan ka bashi bashi da amfanin mota zai dawo maka da kudinka shi kuma amfanin mota da ya ci ya dauka balashi ko ba haka ba ya zama to sanafin jarra nan واختلف أي ثاني في من شرط على المشتري أن لا يبيع حتى حتى حتى ينفق من الثمن أي ثاني أتكون وند شرط كما وند سيا cewar ba zai sayar ba hatta ya bada wato hatta hatta ya hatta ya yi insafi daga hatta ya cika a sanan din hatta ya cika farashin ba ya saya amma bai riga ya biya ba sai ka sharanta masa ba za ka sayar ba sai ka biya ni lam ya wa min hada an-naw yana da cikin wannan nau'i na ciniki al-bay'u bi shiraqi salam kai ciniki da sharadin zai baka bashi min ahadin mutabayi'ain daga ɗaya daga cikin su wa huwa la yajuzu bi ijma' wannan bai halatta ba da ijma'in malamai domin hadisi ya zo na an bai'in wa salam annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana hada ciniki da bashi إذا عزم مشتركه عليه إذا ولي شرطا تاني عزم أكيد فإن أسقطه إذا ي... إذا ي... إذا يسرق ولا شرط جاز البيع شريكي يا حلتا خلافا له فقالوا صورا أئمة الصلاة domin idan kai ciniki da idan kai ciniki da bashi ya zama ko salafin jarra na ba idan kai ne sayarwa ne kace zan sayar maka da motar nan amma da sharadin za ka bani bashin miliyan ɗaya saboda ka kaga in ka tashi in ya tashi sayar maka sai sayar maka wanda ake sayarwa a kasuwa sai rage maka saboda yana so ya samu bashi to wannan ragin da ya yi maka shine amfani shi kamar riba ne shine ya zama so maka talafin jarra maka shine amfani da ka samu akan bashi bashi miliyan ka idan kuma mai saya ne kace ka sayar mun da wannan motar amma da sharafin kuma in ka sayar mun za ka bani bashin miliyan ɗaya zan sai motar amma za ka bani bashin miliyan ɗaya to kaga a nan wajen ma in ka tashi saya za ka saya da tsada saboda kana tsammanin zai baka miliyan daya saboda ka kaga ribar da ake koyewa ta hanyar irin wannan shi yasa aka hana albai'u wa shar fila amma filafan lahu sai annau'ul ashir nau'i na goma mun dawo ne na goma ba shi kenan mun tashi ko kuwa mu je mu dawo to shi kenan mu dawo mu dawo sai mu fara samun amsa tambayoyi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu